بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد
نعم وبالانقضاء إليه والتوكل عليه يتعززون كان قال يا جماعة وبإنكداء إليه da yankewa zuwa ga Allah shi tabbata na yin yankewa zuwa ga Allah wa tawakkulu alaihi da kuma dogaro ga Allah ya ta'azzazuna a wannan ne suke samun ƙarin buwaya da ɗaukaka su waliyan Allah duk lokacin da ka same su in ba sa nafila suna addu'a in ba sa addu'a sun yi hiru suna tunanin tafakuri da lamarin ubangiji idan ba hakan ba su da wani abu a hannu sai su dogara da Allah matsayin ibada to wannan ɗin kullum yake daga musu daraja sun yanke ba sa buƙatar komai a gurin kowa sun san kurin Allah ne mai bayarwa kowanne daga cikin wannan wanda ya rike ya rike jari ka dogara da Allah don masu magana suka ce dogaro da Allah jari to aikin waliyan Allah ne kuma ba sa kula da harkan wani koyi da wani dare da rana in ba sa nafila suna addu'a ba sa addu'a suna azumin nafila litinin alamus mutum ya juyo kowane lokaci Allah ne a gabansa Allah Allah to in Allah ya da Allah ba zai kunyata da shi ba amma ka juya wa Allah baya kuma zai bukata ya taso ka ce Allah yi ma ba zai kula da kai ba shi yasa ka gana wahala sai mutum ba ruwanka ya mai da abin kamar asibiti sai ran da wani masifa ta same kuma sai ya dawo lokaci ɗaya a nufi Allah to da ba haka al'amarin ubangiji yake ba ya kamata ba wa kowane lokaci ya zama hankalinsa yana gurin Allah da dare Allah rana Allah a kowane hali Allah to bai idan ka fada wani halin fa ubangiji ba maza zai ɗauki a lamarinka domin ka damu da lamarinka amma mutum bai damu da Allah ba bai damu da lamarin Allah ba babu wani abin alkhairi babu wani kokari akan lamarin ibada babu kula da lamarin addini lokaci dai wata waƙiya ko nan masifa ta zo maka kuma sai ka ce wai za a yi ma yadda ake wanda suke kula da Allah ko kana malami kullum kuɗi ne a gabanka da san duniya kana sharholiyanka kuma wani abu ya zo wanda waliyan Allah suke kuma ka ce wai kai ma za ka yi Allah ba zai yarda ba ka ce gagarin ku ruwa yana ci wai ka ce da ruwa ya koma ya koma ya ji maganan ka ka ji maganan Allah ta gudan a kar ma ka fara zaman ka lafiya kar ma ka ɗauki sanda ka ce malam wani ana zaga ka ka ce kai ya wane mu abin da kun zo irin ku irin ku sun dabaibaye mu sun rage mana daraja haka za a gaya wanda yake zuga kan in baka san yadda za ka fitar da kanka ba ana ga ta mana ruwa dole ya ci garin mu wallahi malam sai ka yi ku ne matsala ya ku ya ku ku ku dabaibaye ni kuka jefa ni wannan halin da na faɗa Allah ba zai saurare ni ba ku ne matsala ta zaka ce in ka ce haka ba yadda za a yi ya gano sirrinka amma ka bari ka je kana wani abu to kuma daga baya samu gowa ta ku ne matsalar irin ku irin ku ne suka taru suka man yawa suka jefa ni halin da na faɗa ma na jin kunyar Allah ku ne matsala ta za ce to shi wannan maganan ba zai ƙara adarwa ba tun da kace shi ne matsalar sai shi in yi hiru ya cutu in yi magana ya cutu shiru zai yi kyale ka amma na in gida ne kan duro malam wani kai ne zaka je ka ce da ruwa ya koma ruwa kogi ya danno kai kuma abba kai wa Allah abin da Allah ya yarda ba ba ka kula da lamarin Allah ba yau kaɗai Allah zai kula da kai dan kai Allah zai mai da kogi ko gobara ya taso ya kama abin da ransa yake so wai ka ce ga malam wane ya ce da wuta ya mutu ya mutu wani abin bai ta malam wane gobara yake gobara ne inna lillahi ai takabbara za ka ce ai takabbara to kai ma sai ka gwada kanka a ciki ku yi in ka ga wutan ya mutu to shi kenan a yi shiru shi dai Allah ya san wanda ya karba da shi karkace kai ne karkace ba kai bane ai da muna kabbaran nan Allah ya sa wutan ya mutu Allah ya da muka fara kabbara ka ce haka a ciki za su yi tsammanin ko kai ne aje dai duhu yana dukan duhu bayan ka sa amma ka je bakin wuta ka za ka ce wuta ya mutu in bai mutu ba mai ka kama ba zai yi ba idan an je sallah roƙon ruwa aka je aka roƙi ruwa karka ce ina da wani addu'a da zan yi Allah ya bada ruwa ka san ka san matsayin ka fa a gurin Allah hankalinka baya kansa to kurin an yi addu'a jama'a sai ka je jama'a tare a yi addu'a idan an yi addu'a kuma sai a yanka in akwai wani mutum tsarkake kiwon da aka yarda da yi a nan za ka zai ka ce to jama'a ga mu roƙi Allah za mu yanka a tayi a cikin nan wanda bai taɓa yin zina ba yanka mana dabba nan haka za ka faɗa in wani zai ce ana ga ta malam ai kai kada ce ungo hukan ka ce kai kuma koya muku wani hikima min daga maza wani zai yi dabara ai zai ni ko maka wukan ya ce a cikin jama'a Allah ya fito da al'umma da yawa a ce na yanka ba mu sani ba ko da wasu da Allah yawa baya kar a yi garaje a jira dai a gani sai in babu ka ce sai in babu in haka ne ma ka ce babu sai ka ce to jama'a mu za mu yanka a kan larura haka za ka ce da za mu yanka a kan larura kuna haƙuri mutane suna mana kyakkyawan zato amma mun san mun yi wa Allah laifi amma za mu yanka a kan larura amma da farko ka karɓo ka ka yanka aka ƙi ruwa nan gaba fa ka fallasa fa duk irin wannan ranan yasa ake so ku dawo gurin Allah kowane lokaci almajiri hankalinka ya zama yana gurin Allah akwai lokacin da za a ce lokaci ɗaya za a yi wani abu to an kaje gurin Allah yi bai ka kula da lamarinsa ba kuma yi Allah ya yi dan kai amma dare da rana kana makaranta ana daukan ilimi da ku ana karatu abubuwa na alkhairi kana kwatantawa to idan irin wannan faja din ya zo maka aka ce gashi sai ka ce Allah na yi tawassali da wannan aikin alkhairin da muke a makarantar nan kuma Allah na yi tawassali da annabi saboda san da muke wa annabi a makarantar namu na kama kafa da su Allah a yi mana haka za ka ce to Allah da ba za ka kunyata ba Allah zai mata wayannan su waliyan Allah dare da rana hankalin sai yana gurin Allah in sun ce a yi kurin yi Allah yake ba ka jin ba za su kunyata wata rana wani bawan Allah ya zo gurin annabi sai ce rasulullahi na mafarki dibinan gidana ya faɗi kuma mai gidana ya yi bulaguro amma nake tsammanin ko da suwaye a balaguran sai annabi ya ce mata gaskiya ne tunda Allah ya nuna miki haka mai gidan ki da su to yi ne da ta tayi kuma sai ta je gurin sai da na abubakar ba ta ce masa ta je gurin annabi ba abubakar ga shi ga ya abin da na gani a mafarki ce ba komai Allah da mai gidan ki zai zo to shi ne kuma matar ta je ta gyara ɗakinta ta yi komai da komai ta gama ta dafa abinci ta yi gyare-gyare sha biyun dare na yi sai ta jana gwangwasa kofa da ta bude mijinta ne mijin ya zo suka yi kwanciyar su na aure ya ci abinci suka yi jira ce wance ya ci na ba makawa zan koma inda na zo ba zama zan yi maza zan koma sai kuma washe gari da asuba matar ta je gurin annabi ya rasulullahi na zo gun gajiya ka ce mijina ya rasu jiya fa da mijina ma kwana sai annabi ya daga ta kafin ya gama kallo jibril ya ya ce rasulullahi Allah ne ya kone ya ce baka hakuri mijin nata da kace ya mutu ba mutuwa ne bai yi ba ya mutu amma da ta bar gurin ka ta je gurin abubakar abubakar ya farar da baka a kabar ya kasa da mijin dan kar ya kunyata a kabar aka ta da mijin saboda abubakar kar ya kunyata ba mutuwa ne bai ba ya mutu to amma ta je gurin abubakar sai farar da baka ya ce mijinta zai dawo to shi ne Allah saboda ba zai kunyatar da ba shi ne a saboda ya ka tada mijin ya zai uzurin sa ya ko farar da baka yi ya zama gaskata da baka gaskiya da baka to yaya ka gani mun gama a cikin rauhur yahina wani malami yana zaune da almajiransa irin wannan ne ya kawo kuka ga Allah gafata malam wannan karatun da ake fa malam abin ba dan takura an ji almajiran suka ce malam sun roƙo mana Allah mana Allah dan sassauta mana harkar rayuwa ya daga hannu ya ce Allah almajirai na suna neman abin da za su ce sai Allah ka buɗe musu kuɗin sai aka fara ruwan kuɗi ba ruwan ruwa ba ka je ka faɗa a garin ku ruwan kuɗi duk mai duba littafi ya sani duk inda ka gani kuɗi yana zama sai malamin ya ce kowa ya ba abin da zai ishe shi sai da kowa ya bi iya kuɗin da ya ishe shi in ce to Allah a tsayar haka ya isa malam kai ba ya ce a dama ko gudun ba ni da bukata to kai ne yanzu idan almajiran haka ya hakan kai din sai ka ce a tattaro kuɗin nan a tattaro nan wanda ya roƙi Allah ya ce a yi ruwan kuɗi aka yi idan ya roƙi Allah ya bashi wani abu zai bada wahala to me hakan Allah suka kula da yi aikin Allah suke kula da shi a rahun riyahina wani bawan Allah wata mata ta zo gurinsa ta ce bawan Allah ji na da dai ban samu haihuwa ba a taimake ni na samu haihuwa da daraja da Allah ya maka shi kenan ya ce to bari za mu kai wa Allah kuka tunda dai kina neman haihuwa za a kai wa Allah kuka da kai wa Allah kuka malam mata ba ta taba daukan ciki ba sai ga matar ta samu ciki a yi mijinta ne zo sai mijin ya matar ta samu ciki da aka haihu sai mijin ya ga matar mace ce yarinyar mace ce ya yi sauri mijin ya je gurin malam malam ya ce bukata ta biya amma da sauran rana a kaba me ya faru ya ce na roƙi Allah mata ta ba ta haihuwa ka roƙi Allah ka roƙi Allah Allah ya ba mama ya mace ne ni ko ba mace nake so ba to lokacin da aka yi magana zai bada abin sadaka rabi ya bayar sai ki ba da rabin shi ba sai sai ta ai lokacin da ni sai kaman abin sadaka rabi kaman yanzu ya za ya ce ka cika sai a cika ka cika sai a cika malamai mutumin ya daure ya bada rabin abin sadakan da bai bara ba sai to ka je ba matsala yana zuwa kuma dan sai ya juye ya zama namiji ya cika sai aka cika yanzu kai ko batsewa kai a cika ko batsewa ba cika kai ba a cika to irin wannan ranar ya sa jama'a duk lokacin da kuke hidimar ubangiji kuma da hankalin ku gunsa shi Allah ka kula da yanayin Allah a gunka yanayin ka a gunsa iyayen da ka ɗauke shi haka kake idan ka ɗauke ba mai ma zai yi to shi ma haka kake e duk inda bawa na yake zato na Allah ya ce a nan nake in kana shakka shi yana shakkan kake in kai yaƙini a yaƙinin ake duk inda ka zaci Allah Allah a nan yake in ka zama duk duniya ba wanda kake kauna dare da rana hankalinka baya ko ina yana gun Allah to hakan Allah ka taya bukata ka yi ma zai ma baka damu da kowa ba ba ba ka bukatan kayan kowa ba ka nema Allah ya maka to zai maka fiye da yadda kake tunanin kuma amma cikin inda ba mai yi sai Allah kana kokonto to ta yaya za a yi shi kuma ya ma yadda kake so shi Allah lamarinsa baya son shakka kurin ka yi imani da shi ka dogara da shi ka tsaya don shi da abin da kake nema Allah zai maka shi ta waliyan Allah da kaga suna wannan tasarrafin ba komai ne yasa ba Allah aka tsayawa an kama kafa da annabi kuma an tsaya wa Allah da abin da suka nema Allah ya musu Allah zai musu ya kamata mu ji tsoron Allah mu dawo ga Allah mu koma ga Allah mu almajirai kowa da jama'arsa Allah ya ba ku irin wannan karatu kun koma gida idan addu'a ta alkhairi ya taso an nufo ku an zo gunku gadan gadan hankali a kwance a tashe to a lokacin kuma ya zama hukunyi wa Allah abin da yake so shi ba sai ya muku kuma nan gaba daga bukatar mutum ɗaya ya biya biyu ya biya uku sun biya nan gaba mutum ɗari ne za su zo ko ba su biya ba ba za a gane ba za a dinga bar rabobi nan gaba uku mai cewa kaza ce shi ya duwa kaza malamin nan an dinga zuwa mana da wanda za ta biyan da wanda ba za ta biyan ba duk sun bi wannan guda uku ko ɗayan ma shi kenan an gama kurin mutum ko ba zai biya ba zai zo tun da ya ji wancan labarin za a ce shi ya yi kazan nan fa Allah ya yi niyya ya rufa ma asiri kai shiru an zo gurin ka kai kai kaza to Allah ne ya yi malam bukata kaza to za mu kai masa kuka shikenan wani malamin ma ya addu'a kai agun ka bukata za ta biya kuɗin wani ma ya addu'ar waliyan Allah irin su Junaidu Allah suka yi wa biyayya irin su Ibrahim dan Adamu mutanen daga ganin sa Allah ne a gaban su wata rana yana tafiya yana tafiya malam kiyamun laili da almajiransa da dare yana nafilan dare malam yayi sa sajada ya sa goyinsa kar ibrahim dan adamu malam sai zakuna suka yi gurnani suka nufo zakuna nan suna kansa suna ta zuba masa yawon malam to ya daɗe bai ɗago sujjada ba sai da zakunan suka juya sai ce Allahu akbar ya koma ya zauna ya yi sujjada da ya sallama sai almajiran suka laga ta ba lokacin da ba ka ɗaga kan naka ba gurnani suke ma zakuna ko gauro kake je ce ba ta su nake ba tunani nake yi sun zuba min yawo yawon nan nasu wai halaka ne ko haram ne shine nake tunani yawon nake tunawa yanzu yanzu wayan nan zuciyarka ta zama irin tasu ta zama irin tasu zagi yana ma gurnani ana binciken yawon a matsayin fikihu za a iya sallah ne da yawon ko ba za a yi ba shi ya fi damunsa ba wannan ba irin su malam muhammadu dan dinare ka je ka yi kallo mutum ne ya fada jirgin ruwa yana da biya zai kyan jirgi ka je kawo kudin jirgi wani ce ba mu da su mu ba mu da shi ba mu mallakan kudi mu ba dan shi muka zo duniya ba aka ce to a jefa yi a kogin ya ce bismillah duk ɗaya ne ko ina guri ne an kama hannunsa za a jefa yi sai kifaye suka fito a kogin kowane da dinari yana kar a jefa malam ga kuɗi ga kuɗi ga kuɗi malam ungo ka biya ungo ka biya ko ina ka duwa kan kifi kuma kowa da dinari kuɗin jirgin su dinari nawa ne dinari da ya sai karba bakin kifi ya shi ta za kuɗin malam mun tuba ya ce ya nadama bayan lamari ya fice bai da amfani a tafi gudun da ya yi dai tafi a dai kai yanzu ka yi kogi kifi zai zama kudin jirgin ruwa wanda ba ruwan ka cin kifin ma kake yi ko imanin ka kai mai rai ba ka yi yana jin warinsa a jikinka zai biya maka kudinka sai muhammadu ɗan dinar irin su bashar alhafi tun da yake yana tafiya a duniya bai da takalmi tun da ya zo duniya ma bai da takalmi ya zo kai ba zai sa mai ce ya haƙura a zamanin sa dabbanin zai yi kashi ba ya yi a kan hanya saboda kunyarsa in dai kawo jakin ka ya koma gefen hanya to kashi zai yi kar dan bayar lafiya taka wani bawan Allah yana tafiya sai ga kayan jaki akan titi ya ce kai da doki duniyar nan ba lafiya yau da ya je gari ya tambaya aka ce bashir rahabi ya koma ga Allah a nan dabbobi suka dinga kashi a kan hanya suna jin kunyar bashir rahabi to yaya irin su junaidu sultan al'auliyawu yadda za ka kama almajiri ka bayi bulala haka yake wa waliyai bulala kashi ne ba wali ya ce yaro ba ka da hankali ko kuma wali ne saboda wani girman wani ya gamu da wani inda ka irin darajar da Allah ya ba su junaidu wata mata a cikin rawar riyahina kullum aikinta ta ce Allah ni dai dillan da ka nuna man junaidu na gani a ran nan Allah ka zare raina to matar tana yin aikin kwadago na kuɗi sai junaidu ya biyo ta layi sagaisa da junaidu sagaisa lafiya lafiya ya gaji alhamdulillah to madalla ya baiwar Allah kin gane ni kuwa yace ban gane ka yace gaskiya ne ni ne junaidu wanda muke so mu gani mu ji labari yace to ina neman alfarma ka roki Allah mana na karasa wannan aikin kwangila na dauka kaɗan jira ne na gama wannan aikin da na dauka kar na je lahira da bashin aikin sai yace ba kuma zan jira ki ya gama kunyansa uku ko hudu ya ce to alhamdulillah tunda na ganka Allah na yi tawassali in dai ka yarda da bawan Allah nan naka wannan bawanka ne a yanzu a duniya ba mutum irinsa to Allah ka zare raina a take ka zare ran ta mutu in an gan shi ma zare rai ake an an yi imani da shi Junaidu Sultan al-Awliya Ibrahim dan Adahamu babansa duk a cikin waliyan ba mu samu wanda ubansa yake da kuɗi ba Haruna Rashid ba babu irin Ibrahim dan Adahamu babu irin su babu shi kuɗi dai zan zurutu a barwa mutum a duniya babu biliyoyi na dinari uban ya bari aka ji labarin sa aka ce yana ina aka ce a can wajen maka yana ibada maza mai kai labari ya kai masa labari ibrahim dan adamu ya ce na'am na zo gurin ka ne in baka labari mahaifinka ya rasu ya ce in dai maganar da ka faɗa gaskiya ne gado na na baka ka ji a raba a baka ba ma bukata iya abin da zan gada tukuncin ka iya abin da zan ci a gado to na baka shi ko Allah ya ji kansa shi kenan an gama an fice gurin kai da mutum yana ba da gadonsa kai kana neman gadon wani ya zama gadon ka a haka kuma za a zo gurin Allah gadonsa mutum yana barwa dan Allah kai kuma gadon wani ma na wanka ko kananka ya mutu da yayansa dole sai ka dan yi banga banga kana malami sai ka kwace gonakai da wannan kuma a zo a ce wai Allah ya kula da kai ta ina ba zai yi ba ina fata kun fahimta to kun ji waliyan Allah yadda suke nuna abubuwan duniya baya gaban su ba su damu da komai haruna rashid yana da yaransa yaron nan yaron haruna rahim ne a takaice yau in ya ga dama yaron zai baka miliyan dubu bai san ya baka ba babansa shugaban kasan duk duniya ne ba wai shugaban kasan kasar larabawa kasa kasa kasa ya fi talatin a lokacin duk kasa ɗaya ne duk shine shugaban kasar ba samu mai kwarjini a banil umayya din ma bani banil abbas ma irin haruna rashid ba dan ya tashi zai tafi aikin hajji wanda suke raka ya akalla yana zuwa da soja ya fi dubu ɗari bakwai bai fita a siriya ba wasu har sun zo maka sarki ya ba da izini yau za mu tafi aikin hajji yana fita kafin ya fita mutane sun danno sun yi wasu sun yi ga maka wasu suna garin suna shirye-shiryen fita to wata ran yayi niyya zai tafi aikin hajji akwai ɗansa na cikinsa ɗan nasa ya bar wannan fadan ya koma gari gari yake bi in kuna da aikin laka kwaɓa ya kwaba ƙasa sai ya biya shi da wannan kuɗin yake buƙatar haruna rani ɗin ya zo ficewa ya fi mutum dubu ɗari malam da ya waiwaya ka san ɗa da uba sai ya gane ya ce wani yi ɗana ne ya kira min shi a kira shi kafarsa duk da kwaɓa ya fito a cikin ƙasa ya ce yaro ka kunyatar da mu sai ya yi haka yaron sai ya yi haka ya yi haka sai ga wani tsuntsu akan bushi ya ce kai zo ka zauna a nan tsuntsun ya zo ya zauna ya ce inda ka gwada ka kira yi kai ma ya zauna ya ce ai shi to kai ka kunyatar da ni cikin waliyan Allah suna ce min ubanka ba wali ba ka kunyatar da ni a waliyan Allah ranar gobe kiyama za ka ban kunya kai ka kunyatar da ni cikin waliyan Allah ba ni na kunyatar da kai ba kowa ya kama gaban sai ya tafi to kai ne ka kunyatar da ni shi kenan aka yi tako tako mai wannan da ya kasan ba za ka baya kuɗi ya karba ba kuma mai wannan da ya kaga ba zai yadda ya koma fada ba to irin su ɗan gidan haruna rashid irin darajar da allah ya ba su irin su ibn arabi alhaitin ka je ka ga wannan taka tsantsa da Allah ya ba su irin sa da ƙarin jilani manyan almajiran shehu tijjani irin su aliyu nazifi aliyu timasi aliyu harazimi duk almajiran su Allah ya ba su daraja aliyu timasi shi ne wanda wata ran ana fasgo dibino an je saran dibino kamar wannan lokacin sai ga wani kyakkyawan dibino ya kwanta masa rai a jeji ya ce kai shehu tijjani yana ba da ilimi a gida ya ce wannan wannan dibinan da man ba shehu ya ci yafi shehu ya samu irin wannan dibinan yana so a gindin uwar yana sama da ya je hofe da ya zai gaban shehun ya faɗi yar ja ga dibina a gabansa almajirai suka ci ajab ajab ce a ku bari wannan mai karambanin ne mun hana shi baya jin magana baya jin magana ali ita masu ne ce baya jin magana ita karama ɓoye ta ake ba a bayyana ta ita ba ya jin magana ku ɗauka ku ce shi ne da yamma ya zo daga gona ce kai ba ka jin magana mana hana ka ko ya ce tuba nake shi na za a banne ranka yana so to kul ka daina irin wannan karan banan ko yara ba kwa jin magana yaro sai ya nuna halin yaranta ka kul ku kyaye kanku haka shehu tijjani ya gaya masa yara ne wannan ba sa jin magana wannan cewa yaro baya jin magana wanda a duniya ma ba wani irinsa kadan kare shehu tijjani shi baya nuna karaman ma shehu baya nuna aka ce shehu tijjani ba ka nuna karama ya ce a tun ne za a yi mace ce fa take haila duk matar da take haila ai yarinya ce a da shekaran ya ja ta zama dattijo a ƙetare gurin ake ce mun fice hayi mun fice wannan labin din na karama an cinye shi an fice shi an bar wa yara yara sa yi ta haila amma mu mun zama dattijai wadda yana zaune a gari yana zaune shehu muhammad abbas radiyallahu anhu aka je shehu tijjani mayaka sun zo garin nan fa da wani bangare da wani bangare suna yaƙi fanne biyu ne mutane biyu ne sun zo suna danna yaƙi a bayan garin shehu ya ce to mu fita mana a bayan fasidan mu je mu gani aka daga yau suka je gefe suka tsaya shehu yana kallo sai ya bi ƙasa nan ya bi ƙasa nan ya ce wa kuke so mu ba nasara a yaƙin da suke yi sai aka ce wayan nan sai ya damƙe wannan ya buɗe wayan can makamun su gaba ɗaya daina aiki ba wanda yake iya miƙe hannu ya sara an riƙe su duka wayancan suka fada su da tsara suna kora su suna kora su sai yau ta jan ya saki nan ya ce bari mu ba wayancan sai ya saka ya danke nan wayannan kuma makamin ya dinga aiki wayancan suka daina aiki ana kora su ana kora su ana kora su ya sai da ya sau uku ya ce to a yanzu wa kuke so mu ba nasara aka ce wayannan da ya danke bai bude ba sai da wayancan suka yi nasara akan wayannan nasarar ma Allah ya danka musu ba kana cewa Allah ka ba mu nasara ba nasara kada Allah ya ba su suna tasarrafi nasarar ma yadda ake tasarrafi da wani ba haka suke tasarrafi da wata rana mayakan suka zo garinsa gunsa suka yi niya garinsa suka yi niya za su zo na fas aka ce shehu makiya sun zo fa sojoji za su yi go garin nan da fada yake nan garin na fas yake yake ta ba damu bari mu tura musu abin da zai je dan jijjiga su ya ce ina iska kuna sai aka guguwa ta da ya ce bismillah kuna iska sai ya je gaura mamari ha wayo dauka mutane suka da mutum ya kusan saba'in su mutu iska kuna zai gaura mamari gaura mamari ne nas ka ka mutu haka aka kora su suka mutu yaya yau ya ce mana iska yana nan yana dukan sai ce wai wannan ma wani soja ɗaya muka tura sojojin Allah sauran suna nan manyan sojojin ma ba a tahe su ba ka je ka duba littafi ɗan zamani ya san hakan haka ne mu kuma mun gani da ido ba labari ba a je a duba duratul karida idan mutum ya kewaya kuma ya tayi ya koma rauru ya koma wannan littafi na mujallali guda ɗaya ga nan sunan littafin rauhur mene ne muke cewa ne rauratu ne yawa raurul muhibbul fani mutum da ya je duba raurul muhibbul fani in ka je can kai yawa to sai ka zo ka sauka a jawahir ma'ani za ka gama ganganin mu duka wata rana ya je bakwanta birnin da turawa da yahudawa suke to sai aka sauke shehu tijani a inda aka sauke himalan gurin ana kiwon zakuna dama yahudawan ba sa san su to yi ne aka kawo wani fili aka sauke filin da aka sauke shehu tijani in sha biyun dare ya yi sai a zare wannan ƙyauren a nan zakunan duk abin da suka gani abincin zakinan ne aka za su shehu liyafa da irin manyan darruman nan shi kuma dare yana zaune yana addu'a tsakiyar dare yahudawa suka ɗauke wannan ƙyauren ana ɗaukewa zakuna kirda kirda kirda suna zuwa sallabe za su ji motsin ko ƙara ko yi hushiru waye gari da su ba da suka zo kamar fulana ya ɗora kafan sa zaki yana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kowane zakuna nan ya gaji sai ya danne nan zakin ya kwanta haka in ya gaji ya ɗora wannan kafa da waye gari ya ce kun taimake ni ba hudo dama kuka mun shimfiɗa la ilaha illallah babu hulo kun taimake ni madalla to irin waɗannan bayan Allah kullum suna kula da Allah to to a dunkule duk mutumin da yake so Allah ya kula da shi ya kula da lamarin Allah in ka kula da lamarin Allah ma lamarin kanka zai dawo amma rana daya masu magana sun ce ba ranar farauta ba a rike kare kana malami yau kadai wani bukata ya taso kuma yau muran mutane zai fari a ce ma na gata malam yau muke so kuma kai da Allah babu shiri kuma yau din Allah zai yi to in kaddara Allah ta zo shikenan kaddara ta kan zuwa haka amma ba kaddara ba yau dan kaddara ta zuwa haka wata rana birnin Rum an yi haka zamanin annabi birnin Rom arnawa da musulmi suna nan aka nemi ruwan sama irin wannan lokacin musulman suka nemi ruwa suka yi ta roƙon Allah ruwa wajen kwana arba'in ba a samu ruwa ba sai kiristoci suka ce to in kun gaji ko musulmi ku kyale mu mu ko mu je mu gwada musulmi suka ce to aka ce yau kar kowane musulmi ya fita kiristoci suka je gurin roƙon ruwa suka fita da kofotan dokin annabi isa a cikin wani gida na gol suka daga sama suka ce allah dan mai wannan kofatan dokin a zubar mana da ruwa sai duniya ta amsa mana aka dinga narka ruwa sai da aka yi sati da aka dawo musulman sai suka fara shakka wani mai karamin zuciya to shi ne fa tun daga ran nan aka ce in za a je roƙo ruwa gari da kirista da musulmi kar a raba rana wancan roƙon Allah da musulmin suka yi ƙaddarar ranar da Allah zai rubuta ran da kiristocin suka fita ran nan Allah ya niyan ruwan ba dan su din aka yi ba to kaga wannan ƙaddara ce ta amma mara imani ya gamu yanzu kana gaba zai bar addinin ba to an roƙi Allah Allah kuma ya yi niyya a wannan ruwan zai yi ruwa to ran da zai yi ruwan a ran nan ne fa arnawan suka fita kaga wannan sun dace ne da kaddara to yanzu a littafin fiqh ba a so ranar roƙon Allah ruwa arnawa daban musulmi daban in za a fita gaba ɗaya za mu fita idan mun fita su su ware daban kiristoci mu mu ware kowa ya roƙi Allah man kar a canja rana ranan ya zama ɗaya in an je gurin alabu kun fahimta to wannan shine karar yanzu wani malamin ma za a je roƙon Allah ruwa kiristoci suka fara fita har hanawa zai yi mahi shi bai ma san ma ba a so a tafi musulmi kaɗai ba kiristan ba bai ma san wannan ɗan ba yanzu aka ce za a fita roƙon allah a ruwa liman ya yi ne ya fito aka ce alaga ta malam wai kiristoci su ma za su fito wani limamin cewa zai a a ban da su mu ba haka ba ne da kai da kiristocin ake so ku fita rana ɗaya kar yau ku fita gobe su fita saboda kaddara Allah ba ta da lokaci in kun fita kun je filin su ware gefe ku ware gefe kowa ya roƙi Allah da fahimtarsa ina fata in ba irin wannan kaddarar ba to ai kaga za a sha wahala to mu kiyaye duk abin da Allah ya ce ba kyau mu kiyaye inna ma yaqisha Allahu min ibadihi ulama wanda ya dace ya ji tsoron Allah bayan sa babu irin malami malami in yana zuwa Allah ya faranta masa rai a irin wa'annan gurare to ya zai yi ma ya bi Allah dan Allah
لاهجين بصادق قوله قل الله ثم ذرهم في قولهم يلعبون
لاهجين sun lazamtu muwazzibina sun naje mudawumina mutamassikina sun dawama suna masu riko bisadiki gauli da gaskiyar zancen Allah qulillahi qulgace Allahu Allah Allah ɗaya mawjudan wa ma'abudan wa mashahudan wa kulka ce musu Allahu laysa fil kawni siwa sun mazaru sannan kyare fi kawai a cikin kutsawansu ya labona su ci gaba da wargin su
fa innaka kararta alayya su'ala fi majmu'in yatarammanu tarifa bi qadri al-mustafa alayhi salatu wassalam
alƙali ikon Allah ya ce fa'in naka yana gaya almajirinsa ya ce karrarta su'ala kana ta maimaita tambaya gare ni lokaci bayan lokaci sai zai ce ala ta mana ai mana bayani mana wani bayani kaɗan akan janibin annabi mana bayani mu fahimci matsayin annabi sai malamin ya ce to mu ai muna gaba mai sama mai wannan bayanin ba ala ta mana yanzu kuma Allah yake nuna ba ku ne wanda kuke da dama dama ku taimaka dai ku mana wani bayani daga janibin annabi to shine tambayan yayyawa yau a zo da yamma a zo da safa a zo to shi ne kuma da ya ga haka ya ce fa inna ka kararta su ala ka yawaita tambaya gare mu fi majamu'i na tara ma littafi mai suna ya tara mana wanda ya taro a tarihu da sanin haƙoƙi bi ƙadarin mustafa wanda za a faɗi darajar wannan zababban Allah alaihi salatu wassalam ka maza da haka
wa ma yajibu lahu min tawqirin wa ikram kuma ya jibu lahu da abin da ya zama wajibi min tawqirin na girmama matsayin annabi wai karamin da karrama shi bai jibu lahu min ta'azimi wa ikramin
وما حكم من لم يوفي واجب عظيم ذلك القدر أو قصر في حق منصبه الجليل غلامة ظهر sai ya ce masa wa ma hukumu menene hukuncin mallam yuwafi wanda bai cika ba wajibi wajibin azimi zalika da kadar na girman wannan daraja au kasura ko wanda ya tauye fi haƙƙin mansibihi daga haƙƙin darajar wannan annabi namu aljalil mai daraja kula da zubure ko da da guntun farce ne وأن أجمع لك ما لأسلافنا وأئمتنا في ذلك من مقال wannan ajima alaka tun da ka tambaye ni hakan yi ma zan tara maka amma abin fa ba da gare ni bane mali azlabi na shikenan zan gaya ma abin da malaman mu suka gaya mana haka ake so kana an tambaye ka lamarin ilimi ka ce ni zan yi kaza abin da malaman mu suka yi za mu dan tattaro maka wani abu na abin da muka ji daga bakin malaman mu shine ayin matina limushayikina almutaakhirin malaman mu wanda suke na ƙarshe bari mu ji abin da muka ji a bakin su mali aslabina wanda suka gabata li ulama ila mutaqaddimina wa ayin matina limushayikina mutaakhirina fi zalika min maqalin na bayanan da suka yi mu ma za mu dan dubi wani abu cikin bayanan su mu faɗi namu أو بينه بتنزيل صور وأمثال bayyana kuma zan bayyana muku bi tanzili suwarin da yadda za a sauke suran abin wa amsalin da misalai duk yadda ya zo ɗaya bayan ɗaya فألم أكرمك الله to fa muka alaka shi almajiri ko da yaro ne duk lokacin da ya zo yake tambayan wani abu daga janibin annabi to shi za a ce da shi akramakallahu ko karami ne abin da ya nema din tunda na darajanta annabi ne shi ma Allah ya masa daraja mai daraja fa shi ya san darajar mai daraja in dai mutum ya zo yana so ya tambayi darajar annabi to yi ma mai daraja ne amma wanda ba shi da daraja bai san darajar mai daraja ba ai duk lokacin da kaga mutum ya zo yana ma magana na ayi abu kaza a taimaki al'umma na dangane da bayanin annabi muna so mu ji to kai a hankali shi mai tambayar naka shi ma mai daraja ne shi yasa masu magana suka ce mai daraja shi ya san darajar mai daraja wanda ba yi da daraja ba yadda za a iya san darajar mai daraja ne ko yanzu da kake gani mutane wasu ba san darajar manyan malamai ba asalin su ba daraja ne in ka duba asalin ba daraja to ya za a yi wanda ba yi da daraja ya san darajar mai daraja ai ba zai yi ko kuɗi ne kaga mutum ya san darajar mai kuɗi mai kuɗin ne ya san darajar kuɗi yayi Huh? mai kuɗi ya san darajar kuɗi yayi duk lokacin da mutum ya gaya ma cewa ya san mulki ai mai mulki ya san darajar mulki mara mulkin bai san darajar mulkin ba yi ina fata kun fahimta to saboda haka akara makallahu din malamin ne ya gaya almajirinsa ba wai sai almajirinka ne zai ce ma akara makallahu ba almajiri wanda ya zo ya zauna dan ya fahimci wani abu a janibin annabi to za ka iya kiransa da akara makallahu shi yasa alƙali ya ce masa akara makallahu kai ma Allah ya daga darajarka kamar yadda ka tambaya annaka أنك حملتني من ذلك أمرا عمرا
annaka cewa kai hamal da ni fa yace almajirin yaje ya ce ka daura ni ba min zalika wannan tambaya da kai min fa amran lamari ne ba imran mai girma fa ka daura ni fa a lamari mai girma fa wannan abun fa ya girma fa kamar ka ce lagari ji da shay'an imra lamarin fa ya girma ma mutum ya zo ya magana janibin annabi kar ya je ya kuskure ya fada wuta ka rage inda aka cika ko ka cika inda aka rage kowane zai koma ya zama laifi inda ba daraja bane kamar da gurin daraja inda kuma ke so a rage ka ƙara to yi ne da ya yi wannan tunanin ya ce wani al'amari fa ya yi girma fa ka ɗaura mu fa abu mai nauyi fa to ya ya ce وأرهقتني فيما ندبتني إليه عسرا
farak da ni ya ce ka aukar da ni fa fi ma na dabtani ilai cikin abin da kake kirawo ni zuwa gare shi dinan usuran abu na abu ne ba mai tsanani fa
wa arqaitani bima kallautani murtaqan saba
wa arqaitani ka har hawadda ni fa bima kallaftani da abin da ka dora min murtaqan mahar hawa saba mai wahala ka har hawar da ni cikin abin da ka ɗaura mun fa'i zuwa ga mahar hawa mai wahala.
Mala a kalabi ru'uba.
Ya ce yanzu maganin da nake gaya mama fa mala a kalbi ruwa ni fa yanzu ma zuciyata ta cika da tsoro. Ta cika da tsoro in ji alƙali zuciya ta cika da tsoro.
Fa inna la kalama fi zalika yastad'i taqrira usulin wa tahrira fusul.
Inna kalamu fi zalika yin magana a janibin annabi. to yasadi yana bayuwa ba ta gadirul usul dole ba sai an kaddara usul an yi wa abin shimfiɗa da dokoki wata harirul usul dole ba bayan babi ba sai an tace fasalai ba in an yi babi babi din fa abin yana bayuwa ba a tace fasalai bayan an tace fasalai ba abin yana buƙatan fandishan fa da kyakkyawan ginshigi kara yi ginin ya rushe saboda kafin a yi ginin in ji alƙali ya ce dakin ɗin fa da zai ci kuɗi ba kaɗan ba ne a yi dakin mai kyau idan an yi dakin ɗin kuma ya zauna daidai to fa za a yi rabe rabe nan fa guri kaza ne nan guri kaza ne nan guri kaza ne kar fa garin rabawan wani guri fa bai samu abin da ake bukata shi kuma rabawan ma kuma sai an gwada eh kar wani ya zama shot shi bai zama daki ba shi bai zama falo ba dole a raba daidai ko ina ba ya farfaɗinsa kuma sannan kuma a kula da ginin yadda zai je ya ƙare shi ne yake nufi yake cewa wannan lamari ba yana buƙatan babi babi yana buƙatan fasalai yana buƙatan fa kyakkyawan fandishan fa na sanin ilimin usulu sannan a tabbatar da abin
walla kashifa an gawamira wa daqa'iqa min ilmi al-haqa'iqi mimma yajibu lin-nabi wa yurahu ilayhi wal kashifu dole fa mutum sai ya yaye ya tsari bayani abin yana bayuwa ya zuwa bayani an gawamiri ga zurfafan ilimai shine gawamiri wa hiya ma la yudriku illa ba'da ruwayati ilimi mai zurfi wa da kayukun da kuma da kayukun zurfafa min ilimi da haƙaƙi dole fa sai da ilimi na haƙaƙi min ma yuhibbu wanda ya jibbu ya wajaba yurahu alaihi lin nabi ga wannan annabi namu yurahu alaihi na abin da za a raba zuwa gare shi aw yamtani'u aw yamtani'u aw yajuzu alaihi aw yamtani'u ko kuma abin da zai hannu aw yajuzu ko kuma abin da aka yi da laki alaihi a gare shi wa ma'rifatan nabi war rasul
kaji dole ba lamarin ilimin sai an san nabi wa rasul abin guda hudu ne dole a san annabi a san manzo sannan a san manzanci kuma a san annabta annabta daban annabi daban manzanci daban manzo daban sai an ware su kuma sannan ba dukkanin manzo annabi ne amma fa ba dukkanin annabi ne manzo ba ina fata kun fahimta to wannan lamarin yaya za mu yi mu ware annabi mu ware manzo shine ce sai an ware annabi annabi war rasulu da manzo kowanne a faɗi dalilin annabtan a faɗi dalilin manzanci idan an ce annabta to tambari ne anan yana kyalli ya fi ranar haske wal wal wal yana yi to wannan tambarin shine annabta idan an ce annabi wanda Allah ya halitta su dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu wanda kowa yana da wannan tambarin a jikinsa to yau wannan nasu kowanne annabi ne amma tambarin kuma annabta ne su kuma annabi ne amma tambarin annabta ne sai a ce tambarin annabta su kuma ba annabawa ne saboda sunan tambarin to manzo fa shi ne wanda Allah zai aika ya iyarwa da al'umma saƙo na Allah zai a ce manzo to manzanci kuma fa shi kuma kaman ƙarin igiya ne akan annabta Allah ya ba mutum tambarin manzanci manzancin wani manzo ne to aika zaƙon shi ne kuma manzancin shi manzo ne in ya aika zaƙon ya zama manzanci aika zaƙon Allah manzanci shi da aka ce ya je wani gurin an ba shi matsayin ya je da saƙon to shi ne manzo shi manzo ne amma saƙon ko manzanci ina fata kun fahimta to yi ne alƙali ya ce dole ba a ware tsakanin annabi da manzo da kuma annabta da manzanci
wa risalati wan nubuwa ga yana wa risalati da manzanci wan nubuwa da annabta duk ya kawo su kamar yadda muka yi bayani wal mahabbati wal kuma khulla dole sai an ware tsakanin habibullahi da khalilullahi idan malamai sun yi bincike sun kai ruwa inuwa sun tabbatar da cewa shi habibullahi din ya fi khalilullahi amma da ƙyar aka yi bincike aka gano haka habibullahi ya fi khalilullahi dai yi habibullahi din khalilullahi ne amma yi khalilullahi ba habibullahi ba ne duk wanda aka kira shi da khalilullahi to sai habibullahi din ne za a kira shi sai khalilullahi ne za a kira shi da habibullahi amma wanda aka ce khalilullahi to ba za a kira shi da habibullahi ba khalilullahi matsayi ne amma in dai mutum ya zama an ce habibullahi to dama khalilullahi kamar a ce rasulullahi dama annabin Allah ne ba a ce da mutumin da ba annabi ba rasulullahi to an ce rasulullahi to dama annabi ne amma ba kuma kowane annabi ne rasulullahi ba wannan matsayin habibullahi matsayi ne na annabi Muhammadu khalilullahi matsayi ne na annabi Ibrahim shi annabi da aka ce da yi habibullahi to ya taro khalilullahi dan annabi ya faɗa ya ce ana khalilur rahman a hadisai da yawa ya faɗa ya ce sahibu kuma kalilun rahama to kaga ya taro kalilun lahi sannan ya taro habibun lahi
wa kasa'is hadhihi ad-darajati al-aliyya wa kasa'is kuma a cikin hakan akwai kususiya hadhihi darajat al-aliyya na wannan darajoji madaukaki وها هنا مهامه فيه تهار فيه تهار فيها القضاء wa huna hadin harafu tambiya ne huna kuma sunan guri ne ismul makan yace ha tambiya huna a wannan guri namu yanzu da kake wannan tambaya mahamuhu fihu wannan daji ne mai yalwaci mahamuhu daji ne fihu mai yalwaci shine haka ce mafazatun wasiyatun daji ne mai yalwaci to haru fi alkada gaggafa ma sai ya dimauci daji ne fadansa girman ya kai girma gaggafa shine tsuntsan da an gari ya waye da safe ya tayi amaliya yana bin bakin gaban kogi zai zo kogin Legas ya sha ruwa ya koma rana ba zai fito ba ya fi jirgin sama tafiya dan da za ka ji karan a maiduguri a nan garin an ji a kano an ji to wannan tsuntsun ma in ka je ba a wannan dagin sai kansa ya bata kafin ya shawo kai bare kuma wanda ba wannan ba abin da yake nufi da wannan manyan malamai shehunne waliyai ma amka masu wannan tambaya fa sai sun gigice bare mu ta gatulu kananan almajirai to haka yake ne shi alƙali iyar
wa taqasuru biha al-khada ta kasar biyar kaɗa taku kuma zai ta zaita ka san shi taku ana yin sa ne ga inda yake da ƙasa ko kuwa to gana tafiya gana tafiya gana tafiya kana taka ƙasa ka tare da inda ba ƙasa ya za ka yi ai dole ka haƙura to alƙali iyar ya ce wannan ko da ƙaba ake tafiya takun zai ƙare don abin ba na ka taka fagen a kafa ka fice ba ne saboda gurare guda uku taku yana tsayawa ɗaya mota in yana tafiya yana tafiya yana zabga gudu yana zabga gudu in ya tadda kogi yaya ha ya shiga teku ai ba zai iya ba to yi kenan yi mota ta- mun ji tasa jirgin ruwa yana jin daɗin kogi yana jin daɗin kogi ya je tudu shi kuma ya zai yi me ya samun sauki a nemi jirgin sama ya bi ta kan kogin ya bi ta kan sama Mm, sai dai a nemi jirgin an nemi jirgin zai tadda kogin ya fice zai tadda tudun ya fice to in ko za a nemi jirgin sai dai an zo an dangana da sai da wannan sai da minawal ilahi an zo an sha daga kogin annabi an kama gaba da annabi to shikenan kuma tafiyar ko da tana da wahala sai ta zama mai sauki shine abin da yake nufi
wa majahilu tarillu fiha al-ahlam wa mujahidu wannan gurin da ka gani gu ne wanda ba san gurin ba ma la ilma bihi ya tadi bihi babu wani alami makanun guri ne allazi la ilma bihi ya tadi bihi babu wani alami wanda za a hiriya tarillu fiha al-ahlam wanda hankula za su bace wannan gurin haka yake dan mutum ya ga wannan bayanin sai aka kwatanta yi da guri wanda hankala za su bauta don anan ba kwa yawan yawo ne amma da kuna tafiya zamanin da da ba mota ka ce daga ka wuce arale ka zo alje inda daga alje ka ce ka nemi libya ka gani ka sha kallo malam dai kaga ka tsallake dajin to yi kenan kwanan ka ne a gaba ba zai ma faru ba fa ka kama hanya a kafa ko da madugu a sha wahala saboda in dai kun yi sati biyu ba ku je mata ruwan ku ya kare ka shiga ku ruwan za ku dauka iya kayanka iya ruwanka in za ku yi wannan tafiya daga alje zuwa arle to dole sai an tana da raƙuma ma wanda za su yi ta sati biyu ba su sha ruwa ba shi ma sai da madugu da madugu ma nan teki malam ka nemi dilino a daka yi yadda ku a nemi cuku a daka yi yadda ku da cuku da dibino malam in yadda ku sosai yi ne abincin an samu cuku da dibino na maka dan sa masa sukari kaɗan ya isa to daga nan ruwan ku tanki tanki a raƙumi malam kuna tafiya in kun sauka a zango ɗan kaɗan za ku ɗauka wanda bai fice cikin tafin nan ba a ɗan barbada a baki a hambada a yi ruwa sai gaba sati biyu za ku banda wani ba abinci in Allah ya fitar da ku kun fita amma ba duk tafiyan da za ku yi in kuna tafiya za ku tada abu kaman garin nan a girma yau ku tafi gobe ku tafi in kun je kun zo abin kaman garin nan yake da girma kuna bi kuna bi in kun zo kun tsaya sai ga wani ne ya jefar da hulansa kullum amma ne za kaman garin nan za ka yi jam sai ka zo ka za ko za ga wani abu kirin ka ce wannan dutse ne kuna zuwa kuna zuwa sai kun yi wa kwana uku ko hudu ko biyar kun zo sai ga he tayar mota ce ta fashi haka bar ta a gurin ita ce ta zama kamar dutse haka duk duniya za ga kaba ta wannan jejin za ga duk duniya iri ɗaya ne in ka duba nan za ga duniya ya kewaye duniya ya rufe duniyan haka nan ma ya rufo nan ma ya rufo nan ma ya rufo iya inda kuke rana ya fito ta kanku kuma sai ku koma ya bace kurin duniyan ba wani gufa na alaman itace kurin sai madugu in rana ya fito kurin kasan nan gabar ne alhamdulillah alhamdulillah sai ku dinga ban rana ku dinga ban rana in ya fa in ya koma gaban ku yamma sai ku in tafiyan dare kuke kuna in kuna tafiyan daren in ranan ya fito anan ku kuna nan to sai ku canja ko ku biyin da ranan yake a nan ne gabar haka wannan kwanan sai kare nan zai mutu a bar shi wanda ya lallake to har zamanin mota ya zo yanzu yanzu da zamanin mota da mota ake bin wannan filin ake ficewa mana amma ko a mota sai an yi sati biyu wani ma sati ɗaya mana ka je ga yadda ake shiga ake ruwa a cika mota da kaya mana a lafta duk bayan motar sai jarka jarka ta ko ina kewaye na ruwa malam ku naɗe kan nan naku haka da rawani sai gurbin ido shi ma ka sa gilas bakin ka karka buɗe yanzu za ka ji ruwa kowa ya hau mota haka zai juya baya yadda na juya haka in fitsari ya zo haka za ka yi ba maganar sauka kurin ana tafiya daga jarkokin mai sai jarka ruwa irin lange-langen nan rum rum rum rum kuna tafiya mana kuna ta addu'a kar mota ya lalace a jeji duk za ku mutu har aka zo zamanin turayya tun kuna da waya sai ku buga in kun buga ma ba mai zuwa babu tun za mu samu zamanin wayan wannan ana tafiya yanzu dabaru ake motocin za a junawa za a junawa antena kuna tafiya da dan waya muna guri kaza ina ne gurin da muna nan dai bisa ga alamu dai mun ji kilomita kaza yanzu motoci suna irin safa kilomita da kun tayi motar ka daga nan zuwa alje zuwa arle ka san kilomita kaza ne to ba da layi za a gani shi malejin motar yana girgawa kuna lissafi kilomita nawa muka ci haka za ka tambaye direba mun ci kaza sai ka ce to saura kaza a mota ku ba ta kan titi ba ina fata kuna fahimta yawa kowace mota da kilomitan da take ci to an sai ta haka haka sai ta yi kenan kilomita dubu bakwai ne ko dubu shida ne to an sani to shi kenan motar za ku dinga kallo mun ci nawa mun ci dubu ɗaya tsaf saura dubu hudu to Allah ya sauke mu lafiya daga zaran kun ji kamar kilomita dubu uku tsaf sauran mu kilomita dubu biyu Allah Allah sai ana duba guzuri a ga tafiyar a ga bayan a mota za a gani shine jin daɗin wannan motocin na zamu daga ya zama sauran kilomita ɗari biyar kamar aljanna kuka shiga in tafiya ta rage daga nan zuwa kaduna sai mur a cikin sahara shi sai daɗi ana nan kuna duba haka ce sauran kilomita ɗari biyu to kun fara ganin raƙuma ɗaya ɗaya suna giftawa wani daga nan zai janye kuna alhamdulillah alhamdulillah wani mun gode Allah can an jima kuma kuna tafiya ya rage kilomita hamsin ko ɗari za ku dinga ganin hasken libya su ma dai yahi ne libya don za su yi gini sai sun kwaye yahi suke sai ku dinga ganin yali yali yali yali haske alhamdulillah can libya ne libya ne to mun gode Allah daga nan kilomita arba'in ya rage za a gani kun fara abin ya zo kusa da ku idan ya rage kilomita goma to kun shiga gari don kafin ku je cikin in garin a nan aka lissafa goma malam sai dai ku jana sannan ku fa sannan ku da zuwa sannan ku fa take barka barka sai a zuwa na shafa kanku kun iso ba ku mutu ba hanya to barka barka kun zo birni laraba sai su tare ku da farko nono za a fara baka da an jin nan naka ya zama wani iri in ka ci to za ka mutu na'am aka za ka yi aman ruwa an baka ruwa sai yi nono sai a ji a zonar da kowa gidan madugu a sauke kowa gidan abin nan mai masaukin baki malam sai kun yi kamar sati biyu ku za ku farfado wani ido ya yi jajar saboda kura ga tsoro ga kura ta tashi hankali to da haka ake zuwa misira to shine malam nan ya ce mu wannan tambayar da kuka bana yanzu kaman a wannan dajin muke eh kaman a wannan dajin muke sai dai wanda Allah ya tsirtar
na'am in lam ta tadi bi alami ilmin wa nazarin sadid in lam ta ali ta tadi in dai ba a samu shirya ba bi alami ilmin dole da an samu wani alami na ilimi wanda da wannan alamin ne za a gane inda aka kusan yin batan kai wa nazarin sadidin da gani na tsokaci ta'amulu ala sawabi sawabin wa madahiru wa madahiru tazillu bihal aqdam wa madahirun guri ne mai santsi tazili bihal aqdam wanda daga daga za su kauce in ba ka tare Allah ya baka ba yanzu daga daga mutum sai ya kauce illam illam ta'tamid ala tawfiqin min Allah wa ta'id illam ta take ta min in dai baka kama ka dogara gam ala tawfiqin da samun dace min Allah daga Allah ba inda mutum bai samu dace daga Allah ya rike gan ba yanzu san zai dauke shi to dace din da shine soyayyar annabi wa ta'idin da taimakawa daga Allah in ba haka ba yanzu san zai dauki kafa
نعم لكني لما رجوته لي ولك في هذا السؤال والجواب lakinni ba da banza ba lima rajautu saboda muna sa rai eli a gare ni walaka da kai kanka fi hazan su'ali cikin wannan tambaya da kaman wani jawabi idan abin da kai din muka yi zai amfani na baya ni zan samu lada kai za ka samu lada yau gayi abin an yi kuma sa ran nasu ya tabbata sun samu ladan gayi kuma muna ta karantawa yau Allah yana tura musu lada
من نوال وثواب بتعريف قدره الجسيم وخلقه العظيم wani idan muka yi wannan littafi da kyakkyawan niyya Allah zai ba mu lada wa thawabin da sakamako bi tarihi da musanar da mutane kadarihil jasimi darajar wannan annabi mai girma wa kulukihi da ɗabi'a ta sa al'azimu mai girma wa bayani kasa'isihi allati lam tajtamid qablu fi makaluk wa bayani da bayanin ka zayizihi kususiya na wannan annabi namu allati wacce lam taji ta ma'a qablu gabanin wannan littafin namu fi makalukin babu wani mutum da aka ce ya wallafa littafi wanda ya taro irin abin da muka taro وما يدان الله تعالى به من حقه الذي هو أرفع الحقوق kuma idanun lahu da abin da za a bauta wa Allah da shi fi makalukin cikin ababen halitta wa ma ya danun lahu bihi min haƙi da kuma abin da za mu nuna da'a da cikin haƙƙinsa allazi huwa arba'ul huquqi ne madaukakin haƙoƙi ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا
ba da banza ba sai alƙali ya ce liya sai ƙila domin ya tabbata li sabbita allazi na utul kitaba wanda suke mata ma'abuta littafi nubuwatu su tabbatar da annabcin annabi wai da dadan in an faɗi wannan bayanin shi wanda ya gani a taura da linjila to kaga zai ƙara ya ne mumini ba wai da dadan da zina amanu dama mumini yana da imani sai dai kuma kai bayanin sai a ƙara masa imani ولما أكذ الله تعالى على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ma yana daga abin da aka zallahu ta'ala Allah ya rike alƙawari alal ladina utul kitaba ga mazawa littafi shine wanda Allah ya ce litubayyinu nahu linnas ku bayyana wa mutane darajar wannan darajar wannan annabi namu alhamdulillah ya rabuka la ilaha wala taktumuna hu shay'an kada ku boye komai minu a gare haka Allah ya ce amma da Allah ya gaya masa hakan fana ba zu wara a zuhurihim wai taro bihi samanan kalilan fa bisa ma ya taro sai suka jefar da wani alkawarin a bayan bayan su wai taro bihi samanan kalilan suka canza yi saboda wani tamani dan kadan fa bisa tur ma ya taro da wannan canji haka karshen ayan ya zo
نعم ولما حدثنا به أبو الوليد شهاب بن أحمد الفقيه رحمه الله بقراءته عليه قال حدثنا الحسين بن محمد حدثنا أبو عمر النمري حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن حدثنا أبو بكر محمد بن بكر حدثنا سليمان بن الأشافي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا علي بن الحكم عن أدائنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولما حدثنا yana daga wanda ya mana hadisi bihi da shi wannan abul walidi abul walidi shahabu bin ahmad alfaqihu masanin fiqihu rahimahullahu Allah ya ji kansa ya masa rahama bi qira'ati alaihi da karatun da ya karanta da mu malamai sun faɗa Shihamu dan Ahmadu dan Shihamu dan Khalidu al-Andalusi mutumin birnin Andalusiya ne al-Waqashi garin sa ana nasabta yi zuwa ga garin Waqashi nisbatu ila al-Waqashi qaryatun al-qarya ce daga al-qaryan ɗulai ɗulata al'andalusi alkinnani alfaƙihu masanin fiƙihu ne malamai sun yi bayani a kansa kuma an ce alhabizu mahaddacin hadisi ne ya haddace hadisi dubu ɗari an haife shi ne hijira na annabi yana da shekara ɗari hudu da tamanin kuma sai ya shagala da fanni-fanni na ilimi ya yi karatu da yawa gun malamai da yawa kuma har ya zama mahiru a kan ilimin nahau da ilimin arabiya da ilimin luga da fanni-fanni na ilimin adab kuma ya zama malami ne wanda ake nasabta ya yi nisa a sanin ilimin hadisi alƙali iyar ya ce gaya bai raba ne in dai kiyaye hadisi ne shine matuƙa wani tuƙa ne da kula da ilimin hadisin haka allah ya ba shi daraja babban malami ne mu yanzu ba abin da za mu ce sai dai Allah ya ba mu albarkacin su wannan malami mai daraja irin wannan ya ce kala shi shi ya mun ya ce haddasa na Hussein ibn Muhammadu ni ma malami na ne ya bani labari Hussein dan Muhammadu malamai sun ce hafizi ne mahaddacin hadisi ne ana kiransa da Abu Aliyu al-Gassani mutumin birnin Gassani amma a gaba kaɗan za mu zo muku da tarjumaminsa a shimfiɗe za mu muku bayani mai ɗau a kansa haddasa abu umara abu umara namari shi kuma yi mana hadisi ana kiransa da abu umara namari sunansa malamai sun yi magana a kansa shi ma mahaddacin hadisi ne hafizul magharibi a nan afirka dai mahaddacin hadisi aka ce abu umara ya kare shi mutumin afirka ne ya haddace hadisi dubu ɗari shi yasa malamai suke gidansa da hafizul magharibi ko muna gidansa da shekul islam shehun musulunci abu umar namari kowa zai zai nemi ilimi a gunsa abu umara yusuf ibn abdalla sunansa kenan abu umara yusuf dan abdalla dan muhammadu dan abdulbari dan amiru annamari alkurdabi al'andalusi al-shaɗibi ana nasabta yi zuwa ga wayannan garurruka ana nasabta yi zuwa ga amiri da numairi da kurdabi da andalusi ko ba shaɗibe ne malamai sun ce an haifi abu umar annamari hijira na annabi a cikin watan rabi a kira ka haife hijira na annabi yana da shekara 368 tarjumaminsa yana nan ya shahara a littattafai da yawa wanda ya wallafa kuma ya yi wa fati a birnin shaɗaba ɗan a daren juma'a ya rasu tsakiyar rabi akir ɗan kuma Allah ya karɓi ransa a lokacin hijira na annabi yana shekara 463 Allah ya karɓi ransa malamai sun ce a duniya shekararsa 95 daidai da kwana biyar haka ya rayu a duniya ya rayu shekara 95 da kwana biyar haka rayuwansa Allah ya ba mu albarkacinsa Allah ya ba shi daraja malam ya gaya mana bayan wannan ha'ila yau albagdadi ya ce ya yi wafati a watan zulhaji samani wata sin wa arba miyata kai har malamai ma suna ce mana wannan malamin yana cewa ƙalar nasu ma da fi hali yasa na ta hafi magarib a wannan shekara mahaddacin magarib ya rasu mahaddacin afirka in sun faɗa haka ya nuna su ko suna nufin abubakar kaɗabi suke nufi da aba amru rahimahullahu ta mai wato abu umar namari mutumin da yake so ya gane matsayinsa ba zai gane ba dole sai kun karanta littattafai guda biyu na ɗaya ajiya nemi al-istizkar nasa ne wallafa da kansa istizkar na ibnu abdul barri in ka nema muwaɗa ne haka masa shirhi da mujalladi talatin wannan nagon sai da aka masa sharhi da mujalladi mujalladi talatin ƙanana kuma daga baya ina ga a cikin kowa muka ba littafin ko malam malami muka ba kiri kafin mu in ba shi ba ko alaiman su kai na ba ne sharhin muwadda al'istizkar bai talatin ko malam usman ko kazabar to ku rike kayan ku da daraja yanzu dubu ɗari biyar ma da gyar za ka samu sha gaba to kenan Allah ya saka da alkhairi abin ya bar gida can ma gida ne Allah ya bada la to kuma na biyu sai an duba littafin sa at-tamhidi na ibn abdul barri ka je kai kallo yadda aka yi da muwadda da yadda ya taimaki mazhabar malikiya da yadda ya nuna ilimi da sakafa akan sanin ilimin hadisi da duk maganar da imamu maliku ya faɗa sai da ya kawo takarijinsa da hadisi Allah ya ba mu albarkacinsa irin waɗannan malaman a ce suna Afirka ba Nijeriya ba suna Afirka ma barka mu su ne abin alfaharin mu ba wai mahaddacin Nijeriya yake cewa hafizul magaribi a Afirka su ne manya to kuma daga bayan ma Allah ya ba mu kasar tamu irin su Shehu Abdullahi Gwallu irin su Shehu Abdullahi Suka a Kano a raye kuma yanzu irin su Shehu Ibrahim Sani su suke da irin waɗannan matakin na ilimin hadisi to in Allah ya ba ku irin wayannan masu daraja a kasar ku mu gode wa Allah mu ma gashi a Nigeria muna da su rayayyin suna nan wanda zai koma ga Allah ma suna nan shi yasa ake cewa kasar kasar musulunci to mu gode wa Allah kuma duk irin wayannan kun kama sunan su kuna musu addu'a albarkacin nasu ko suna lahira zai zo ya shafe ku a nan duniya Abu na Umar Namari ya ji haddazana Abu Muhammadu wanda ya maza hadisi ma Abu Muhammadu ne bana Abdul Mumin Al-Kurdabi min kuda ma wa shuki ibn abdulbar yana daga manya-manyan malaman ibn abdulbar don malamai sun yi magana a cikin littafin almizani an ce shi abu muhammad ibn abdulmumin din shi a tajiri ne dan kasuwa mai gaskiya ne lage ibn dasa ya gamu da malam dan dasa wal kibaru da manya-manyan malamai duk ya gamu da su ya gansu sun gan shi shi kuma ya haddasa na abubakar bin muhammad bin bakar wanda ya masa hadisi ya ce abubakar dan muhammad dan abubakar dan muhammad dan abdurrazzaki dan dasa ya ce shi kuma shi ya masa hadisi ya ce haddasa na suleiman buna ashas suleiman dan ashas ya masa hadisi malamai sun ce suleiman dan ashas al-imamu liman ne al-hafiz mahaddacin hadisi sahibu sunan abu dauda sijistan shine ma abocin hadisan na abu dauda sijistan قال أبو عبيد الآجري يتسميته يقول أنا جو ولدا أما بي هجرة أنا دي هكرا دريبي دبيو وكتب عنه شيخه أحمد بن حنبل ما لم أحمد بن حنبل ما يربو شهديث يقول القتيري وأراه كتابه ya duba littafinsa fasta hasanahu ya kyauta da manaqibahu darajojinsa ma'rufun sananne ne shine abubakar dan muhammad dan bakar dan sulaimanu dan ash'asa to duk lokacin da gajan ce sulaimanu dan azasa abu dauda ake nufi malaman sun ce layyana la hadisi layyana la hadidi li abi dauda layyana la hadidi li abi yawa layyana la hadisi li abi dauda kama aliyana la hadidi li dauda alaihi salam yadda Allah ya horewa abu dauda hadisi kamar yadda Allah ya horewa annabi dauda karfe ya lallau yayi inda yake zo wa alanna lahu alhadid ani man sabi gadin wa qadir fi sadr yadda zai laulau ya karfe yadda ya ga dama to haka abu dauda yake yi da hadisi yadda Allah da ya horewa annabi dauda karfe to yi kuma abu dauda haka Allah ya hore masa hadisi haka Allah ya hore abu dauda hadisi Allah ba mu albarkacinsa shi kuma abu dauda yana cewa malamai sun faɗa Allah ya daga masa daraja haka to Allah ya ba mu albarkacinsa ma da yawa fati hijira na annabi yana da shekara 275 a watan shawal ya rasu shi kuma jahadarsa na musa bin isma'ila musa ɗan isma'ila ya mana hadisi shine abu salama a tunuki ana nasabta zuwa ga tunuki shi ma mahaddacin hadisi ne ya ce hiya mana hadisi malamai sun ce ya yi wafaci hijira yana da shekara ɗari biyu da ahirin da uku shi kuma ji haddasa na hamadu bin salama ibn salama hamadu dan salama ya mana hadisi dan dinar limami ne abu salama ahadul alamu yana daga ɗayan masana wanda Allah ya ba su ilimi shi kuma ce akbar na ali ibn hakan al-bunnani al-busra Aliyu dan haka mai dan bunnani mutumin birnin Basra ya masa hadisi shi kuma jahan da ibn Abi Rabbahi ya ji daga da dan Abi Rabbahi Abu Muhammad al-Quraishi mutumin birnin Makka yana daga ɗayan masana malamai suna faɗan irin darajar da Allah ya bashi ana Abi Hurairah ya ji daga Abu Hurairah radiyallahu anhu Abu Hurairah yana cewa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu huraira yana cewa ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to duk lokacin da ka ji an ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce to kai shiru ka natsu ka mai da hankalinka kan annabi kuma ka ji wace magana za a faɗa dan duk maganar da za a faɗa nan gaba umarni ne in hani ne hani ne in umarni aka bayar kuma umarni ne annabi ya faɗa to annabi maganar sahi ne hukunci shi ne abu huraira ya koro mana da nasabar ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace huwa sayyidul alamin sunansa na yanka muhammadu ibnu abdullahi ibnu abdul mudallabi ibnu hashim hashim ibn abdul manafi abdul manafi ibn qusi qusi ibn kilab kilab ibn marra marra ibn kabi kab ibn lawi lawi ibn galibi galibi ibn fikri fikri ibn maliki maliki ibn nadaru nadaru bin kinana kinana bin kuzaimatu kuzaimatu bin mudrakatu mudrakatu bin ilyasu ilyasu bin murarri murarri bin nizari nizari bin ma'adu ma'adu bin adanana wannan shi ake nasabta dangin annabi zuwa ga adanana Allah ya saka da alkhairi to annabi yana cewa
man su'ila an ilimin fakatamahu aljamahu Allah bilijamin min narin yawmal qiyamah sallallahu alaihi wasallam ya ce man su ila an ilimi duk wanda aka tambaye dangane da ilimi aka tambaye ka wani hukunci na ilimi kuma Allah ya sanar da kai ilimin baka taba hu sai ka boye shi ba da ma alimahu bayan ka san shi to ranar gobe kiyama ba fa aljamahu sai Allah ya kawo ilimin mutumin ya mai da yi kamar linzami a juya ilimin nasu ya zama linzami bil jamin da linzami min nerin na wuta yau malik yamma da ranar gobe kiyama ilimin sai zama linzami da ilimin za a ja mutum a kai ya sa shi jahannam ya sa annabi ya ce balli da anni walau ayat ko aya ɗaya ne ma ka ji aguna ka isar to saboda haka Allah ya ba ku ilimi ko muna kafa muku hujja da ba ku ilimin da Allah ya yi zama bai kama ku ba idan ku gaji karatu a nan garin ku koma da izini wanda Allah ya hore masa karatu ya tara mutane su fahimci karatu shi ilimi sai kana bayarwa zai karu wanda Allah ya sa ya yi shimawi da iziya ya bayar wanda zai bada risala ya bayar wanda zai bada lahuwa ciminku ya bayar wanda zai koyar da tafsiri Allah ya bashi ya bayar amma kace sai na tara ilimin sai dai ka mutu shi ba zai karewa ba ya kewayewa da sanin ilimin to ana yin haka abin zai faɗaɗa kara sa hasada idan kuma ka da ba a ba da ilimin sai an ɗan tace mutum akwai dalilai a mutanen da akwai dalilai na yanzu akwai dalili da idan kana karatu a gurin malamin ka sai ya tattara ka yayi kiwon hankalinka kar ka je ka buɗi wata hanya daban daga baya ka halakar da kanka kuma shi ma malamin ka zai mai masa maziba zai ce yanzu baka isa ba da ilimi bare ka dan jira tukuna to inda wannan niyan ne ka dan rike almajirinka don ka gyara hankalinsa babu laifi amma da niyyar hasada ko kyashi Allah ya ba almajirin ka ilimi ba shi kake so ba sai ɗanka sai wani naka sai ga yadda kake so to abin da Allah ya yi ya haƙura bi shi bana a zauna lafiya idan ka ce da almajirin naka yi wata ran ƴaƴan naka sa ce albarkacin almajirin naka aiko shi ginin Allah shi ne gini duk mutumin da Allah ya bayi wa abu kaga Allah ya bayi fahimta ya bayi fikira to ya kamata ka yi ƙoƙari ka girmama shi ya gane cewa kai ne sila za ka yi daraja amma kana ƙi kana ƙi kana ƙi kuma Allah ya fito da abu duk kana ƙoƙarin ka kana rufewa ka ga ya fito nan gaban ka hana fa mutuwa za ka yi ko ba haka ba ne to ya kamata wannan karatu da muke koya muku abin da Allah ya sanar da ku zo ku nemi izini mun ba ku izini ku je ku sanar in mutum bai zo ya nemi izinin ma yanzu ma ba da izinin kurin in dai Allah ya baka sanin abin ka je ka sanar da abin da ka sani wannan ya sanar wannan ya sanar to Allah ya da sai ka gani an korewa duniya jahilci yawwa kuma an muku izini kuma muna muku addu'a ta alkhairi kuma idan kun ka ci gaba da bada karatun ku mun tashi za mu muku addu'a idan kun je garin ku kun zauna a garin Allah ya sa kafin ku bayar sai abin ya zo da turjiya wani yana bayarwa kuka je garin mun kuma anan mun ba ku izini to ba haka ba za ku yi ba fa sai ku je gun da yake ba da ilimin ku dinga sauraro kuna sauraro kuna sauraro tun da nan malamin ku ya ba ku izini daga bayan kun ga mutumin dattijo ne kuma sai ku raba ku gaisa da shi alaga ta malam a sai inda muka zo malami na ya ban izini na ba da ilimi amma tun da na tarar da ku a nan kai ma ina neman izinin ka saboda ba fara abin da girman kai ba to Allah zai taimake ka wane ne malamin ka malam wane malam abba mun sai wannan mutumin kirki ne yayi ba zai ba faɗa abin da ba daidai ba ka ba da izini to alhamdulillah ka je ka zauna ka bayar mu ba mu muku izini to kai kuma ka tayi bayarwan ba fa ka zaka zauna ba duk da haka wani aikin ko kana da kyau ka gama da wanka idan kana dan yi haka baka dan abin albarkan makaranta ya zo to bayan ka bada karatu kwana ɗaya biya ka sai ka samu ka je ka zai da shi ka ce malam ga wannan albarkacin makaranta ne a yi mana addu'a dai in ka aika sau ɗaya ka aika sau biyu ka aika sau uku to nan gaba kuma almajiran ka za ka dinga turawa ka kaɗa malam wani inda wani wani unguwar kuma wani malami ya daɗe yana wahala shi kuma ƙur'ani yake darasu kuka zo garin ku har mutane suka bada taro a gunka to shi ma ka dinga aika masa abin da Allah ya baka ka je ka gaida shi ka gaya masa ka masa bayani sannan kuma ka ce ga dan ni'iman nan malami ma ga hadiyar mu nan da farko ma kafin ka fara bada karatun karka ta yi amci in ka je ka gaya masa hakan ka bashi kuɗi idan ka ba su dan wani abun alkhairi mutum ya ki yarda ya sa a hasada annabi ya ce ittaqu sharru man ahsana ilayka in dai mutum ya ma alkhairi ya maka alkhairi bayan ya ma alkhairin kuma daga baya ka ce za ka nigaye da sharri fa sharri kare ne fa wanda ya yi fa shi zai koma ya bi in kuka muku haka kuma sai ku zauna a kofar gidanku ba guri guri za ku je ku zauna a nan kar ka ce wani ku zo zan ba da ilimi ba a yin haka ka zauna ko kai kaɗai ne ka bar wanda Allah yake so Allah zai kawo wanda ya kawo ku dinga yi da shi kuma kar ka raina shi har Allah zai kawo wanda baka tunani amma kuma a malaman garin da kaje kana gai da wani wani ka baya kuɗi ya ce a ni ba zan karba ba ba na so ka rike kuɗin ka tun ya gaya ma haka ba ilimin za ka bar ba ka dawo kuka damu kalabarta mana ka ce malam ga yadda muka ci tarbiya haka haka to alhamdulillah mai sauki ne a ji a cewa ma sai ina wane da wane da wane maza sai mu sa mutum arba'in da ɗaya su toba ma sai fi gaba ɗaya mu cewa ma ƙur'ani su sun in ka je kar ka je gunsa ka je ka fara a ba ruwanka da shi eh ka yi na Allah sanan ga sai ka je kowar gidanka ka fara yi kuma ka ce Allah ɗaya a ruwanka da abin da yake kuma tun da ya ce baya so kar ka aika masa wanda suke so kuma ka ba su shi kuma ka bar shi da Allah in ya gyara fa nema in bai gyara ba Allah zai ma maganinsa ina fata kun fahimta yawwa amma kuma kun je gari da izinin ma nan kuna wani doro doro kuna wani alfahari ka zo gari mutane tun ba yau ba suna wahala wani yana koyar da kawai da garin ku ya ji wani yana yin daren su ya ji ba yau ka zo ka ce musu yau kai ne malami babu ladabi babu ladabi babu biyayya babu kankan da kai babu sanin darajar na gaba kurin ko sun yi shiru da girza a gama lafiya kar ma su ce ma komai aje me ake yi ne a gada wa malam wane ne yake ba da ilimi dattijo malami mai shekara 65 a nan garin to ba zo an shaida mana ba aka ja ya gaya mai gari aka ce to shi kenan ikon Allah ake ya shiru ya zauna kar ya ce komai wallahi shiru ma magana ne shiru ma magana ne da ƙarfa gama lafiya fa ba jifan ka yi ba ba komai ba yi shiru ya ga da abin da muke shekara wajen sama da ashirin yau wani ya zo duk da masu yoyi sun je gun sanci ya iya nawo ai ya iya tasarrufi ya iya balaga shi kuma nan bawan Allah yana koyar da lahallari iliya risala malam aka waye gari duk aka yoyi aka je gun kakar ka yi murna yadda ya jira yana shan wahala ka jira don gaskiya ba za a ji daɗi ba ba zai yi shirin ya yi bai magana ba kowa rana ɗaya ya watse akan wani ilimi na zamani da aka yi hi ana gaba hi da hi ba kuma tare da izininsa ba in ba ku san wani abu ba da can da Allah ya je hi da sanin Allah ya zauna yau a watsi a bari to Allah yana kula da wannan amma Allah ya kawo masa kihiya ya yi hiru ya zauna kuma aka tayi aka watsa aka bar shi ko ba izini kuma aka ce bai iya ba kar ku yi tsammani nakon zai yi kyau hausa suka ce na yaro kyau take ba da gargo to irin wannan aka yi da girma za a wanye lafiya don muna nuna muku ku kiyaye girman kai ku nemi jijji da kai duk ku kiyaye bayan wannan kuma ha ila yau an zo an zauna kuma kuka bar tsari da muka ɗora ku a kayi dole sai amma mun bari a kofar fada ka je ka hau ba mu za ka wannan layi a dole a kofar fada wane ne zai yi karatu a kofar fada duk duniya ka rasa inda za ka yi sai kofar fada ba kofar gidan babanka ka zo gargarin babanka mana inda babanka yake tara gargadi yake gwali a nan kusa da gurin ka ba da ilimi mana duk wani guri ya kai kofar gidan mahaifinka ne to duk mutumin da ya karatu a gidansu ya dawo ya bar kofar gidansu fa inda mahaifinsa yake ya je yana gurin wani guri mai tsoka tsoka fa duk abin da ya gamu a can fahi ya jawo kowa ya bar gida ko ba komai wannan gargarin na babanka ka san irin addu'a da ya a gurin ka san sau nawa aka soke qur'ani a gurin ka san irin addu'o'in da aka ja ka san irin kafin da aka yi to duk addu'a nan za ta bi kan kamar wannan waye asara ka san irin sadakar da aka yi wannan kofar gidan ka san irin marayu nawa aka share hawaye a wannan gurin ka san muskini nawa ya zo mahaifinka ya share masa hawaye gardi nawa ya zo aka masa suna a wannan gurin a wannan gurin ka san irin addu'o'in da aka yi na fili da na boye ka bar gurin ka je ka canza guri to ka canza za a canza sai ka duba gobar gidan wani mai kuɗi ya yi da ba alhaji nan za mu zo ba da ilimi wannan rufan ya dace da mu ba da ilimi kana nan kana yi kuma nan kuma ka ce a ai mu kofar fada za mu je inda kusa da titi wanda za a zo a gani ana ka zauna guri da Allah ya ajiye ka kana ta tsalle tsalle ka zama malam dan tsalle to nan ka tsallako ka tsallako nan ka kasa zama shi kuma Allah shi zai zaunar da mutum a gurin kana ta tsalle tsalle ka bi duk inda ka bi guduwa za a yi to mun shawara da muke baku da nasiya in kun dawo gida ku zauna inda mahaifinku yake idan babu ko waƙiya ta sa gidan gado an sai da gurin ko kuma wani wanka ne a gurin ba kai ba ne in kai sabon gida ka naka na daban in gidan gadon yana nan a dinga zuwa can ana wuni ana dawowa nan din idan kun shirya da yi ka dinga ba da karatun a kofar gidan har Allah ya yi dalilin da za ka bar a kofar gidanka idan kuma Allah ya sa a can garin ne kuka je baban naka ma zuwa ya gidan haya yake ba gidansa ba ne amma ne ya zauna da yake dan bada karatun sai shi kenan idan ka je ka je ka girmama abokanka a wanda suke garin malam wani Allah ya kawo ya ajiye mu amma ba unguwan nan muke ba dukkan abokan baban naka kamar sa da kai ne inda ka zauna nan gaba kai ne baban kai kuma in ka kafa yayanka sai su zauna gurbin naka in Allah ya sa ba gurin mahaifin naka sai ka zauna a guri ɗayan ka zauna a nan inda Allah ya ajiye ka kana karatun kana barawa to shi ma karka yi shishigi ka tsaya iya gurin ka tsaya iya nan in Allah ya sa an gina ma masallaci ka zauna iya masallacin ka in ba a gina ba ka bada karatun in ka ga masallaci a unguwa ka je ka yi sallah can ka dawo nan ka bada ilimi dan a zauna da jama'a lafiya zama lafiya fa ya fi zama dan sarki fa duk almajirin da kaga ya tsinci kansa a masifa fa ina la la yughayyiru ma bi qaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya jirkita bawa bawa fa sai ya jirkita da kansa ku yi kokari yau zamanin nan a guri da yamma ka zauna da yaya ka kare bari a je wani guri ka hau mun bari a je wani guri sai an san ne sai guri kaza to ku ba irin wannan karatun muke so ku yi ba ku ba wa manyan gari daraja ku girmama malaman da kuka yi zamani da su suke gaba da ku bin na gaba bin Allah a zauna lafiya kar a yi jayayya kar a yi musu irin wannan wanda a zamani ake yi ku rabu da abin da bai dame ku ba ku dawo kan abin da zai zabe muku alkhairi rayuwarku da addini kuma ku kula da abin da muka gaya muku duk abin da muka gaya muku in yayi daidai da qur'ani da hadisi ku dauka in ya saba ku ajiye namu ku rike na Allah da annabi la da'ata li makhluqin fi ma fi yadil khaliq
fa badartu ila nukatin sabiratin an wajhil garari to kadamahu aljamahu Allah bil jami min nar yawm al qiyamati duk wanda aka tambaye ilimi ya boye za a yi masa linzami a juya ilimin ya zama linzami daga linzamin wuta to bayan mun yi wancan bayanin kuma da ragowar bayani ai akwai ta'alikin magana wannan zamani namu kana zaune sai mutum ya bugo maka waya ya ja laga ta malam muna lafiya lafiya da Allah fata wace ta addini wannan ka boye kar ka gaya masa ko ka gaya masa ba zai yadda ba in haka yaro kuma za a walakanta ilimin yawwa fatawa ce ta addini sai kake to ina gari kaza sai Allah ya kawo ka a yanzu za ka gaya maka ce kai ba zan gaya ma ba in ka matsu lamarin addini sai ka zo inda nake dan annabi ya ce dalabar ilmu farilatin walau bi sin neman ilimi farilla ne ko a birnin china ne kai mai tambayan idan ka je ka tambaya abin ya fi albarka kai mai bayarwan idan an zo an tambaye ka ya fi albarka ina fata kun fahimta amma ta waya ka ce za ka amsa fatawa in kai wasa fa ba za ka yi sallah ba wannan ya bugo wannan ya bugo shi kenan nan gaba abin zai zama ba daraja kuma amsan da kake bayarwa in wani ne ɗan zamanin suke so su ƙure wasu to wannan fitilar da ta malufa kai ne fila kai ne fila kaga wannan shine dalili in mutumin kana ganin darajarsa malam wani a ina kake a gari kaza kaman kai ne kaman tambaya a waya eh to bai kamata ba ka zo guri na malam wai ba ana tambayan bane a waya kace a'a imamu maliku babban malami ne mun taba ganin almajirinsa ya tambaye shi yana kan hanya ma ya masa bulala bakwai saboda girmama ilimi imamu maliku alkali ne ya masa tambaya akan ilimi yana tafiya imam mali ya ce a kama daure shi aka ce alaga ta mala alkali ne ya ce a shi za a daure ma mana nan gaba zai hukunci ba ya san abin da zai yi ba maliki ya kama alƙali ya ɗaure kaji ko naji ya kama ya kama almajira masa bulala bakwai ya to ni ba duka ba zagi ka zo kurin ka zo ya fito sai hadisi an ce an yi tambaya kaza wata ran annabi suna tafiya da Abdullahi dan Abbasu ya goye akan jaki annabi ya tambaye shi Abdullahi dan Abbasu ka san haƙƙin Allah da manzon sa kan bayi ya ce Allah wa rasuluhu a'lamu abin da Abdullahi dan Abbas ya faɗa ya ji haƙƙin Allah ta manzon sa akan bayi idan an bauta Allah ba tara Allah da wani ba shi kuma haƙƙin Allah Allah zai shiga da shi aljanna to an gaya mana ai an yaka akan jaki ya ce to tun da har ka san haka ma ba sai ka tambaye ni ba wanda suka baka wannan hadisin sai ka je su sanar da kai sai ka je su sanar da kai tun da har a hadisi kana ja min hadisi ni kuma ana tambaya ta kuma har ka san hadisi ma ba zan bata lokaci ba sai ka je su sanar da kai kurin abin da za ka gaya masa idan kuma gunka ya zo zai ji sai ka ce wannan tambaya da ake yi abdullahi dan abbasu da annabi ana tafiya akan jaki shi annabi ba zai yi fira wanda ba na addini ba kuma abdullahi dan abbasu dan nan dan bafan annabi ne to firan da suka yi da annabi akan jaki wannan firan ce ta zame mana addini tambaya yayi annabin ne ai ya tambaye shi sannan kuma annabin ne ya koma ya bayi amsa saboda haka a cikin mun samu ilimi amma ba wai wannan ne ya nuna cewa a ko'ina za ka tambayi malami ba shi annabi ne annabin ya bujuro da tambaya kuma wannan abdullahi dan abasu ne sahabinsa ne ga dalili saboda haka yanzu maliki ya gaya mana ilimi a girmama shi kuma daga wancan din aka gane idan abin ya zama haka farkon abin da za a fara ɗauke a duniya ilimi ne to irin wannan jayyar ta ta yawa ta nan ma za a ɗauke ilimin za a ɗauke ilimi nan gaba a kawo mutum a ajiye shi a matsayin ilimi ya ba da fatawa ba tare da ilimi ba ya bata ya batar ka san da wani hadisi ya to yi yasa ni kuma nake so duk da ka tambaye ni na dan tantance na yi nazari na duba da gamsan da zan baka ba ta waya ba ban isa a kai tsaye na baka ba ne wani fahimta ta ce in ka yadda ka zan babu sai ka je gun wanda ka tambaya waya za su baka kar ku yadda da irin wannan tambayoyin addinin da ba shi da daraja don a rage darajar addini wanda yake tambayar ka ta waya ko ka abu gaya masa ba zai yadda ba yanzu zai ce ta malam wane ya ce min kaza to da mummunan rawa ai gwara jin tashi saboda haka sai ku kiyaye kanku irin wannan wanda zai nemi ilimi in ya zo ku bashi wanda bai yarda ba ku kiyaye kuma duk mutumin da ya ce a zo a koya min ilimi kar ku je gunsa kar ku je in kun je kun gaya masa abu biyu ne ku faɗi gaskiya ku bata ku bi ra'ayinsa ku halaka kamar sarki kamar mai kuɗi a zuwa koya masa ilimi karka yadda dan yiwa malik haruna rai ya tambaye dangane da wannan yace a'a ka zo ilimi a koya ma al'ilmu yu'ula la yu'ula alaihi amma duk lokacin da zaka je gurin mutum ka je ka koya masa ilimi a gidansa kana malami to wace magana za ka gaya masa yarda kuma shi kansa da yake karatun ba zai yi albarka ba idan karatun ne ya zo gunsa ba ya je gurin karatun ba bare kuma wani mai kuɗi ya gina masallacinsa ku je ku same ku ce da mai kuɗin alaga fita mala masallacin nan za mu zo mu yi wa'azi ku nake wa gargadi irin wannan duk ba layin ku bane dan kun ga rangada masallaci ku je ku ce wai sai mun shiga da ƙarfi da yaji an yi wa'azi masallacin malam wane ai a masallaci kaza yake wa'azin dare a masallaci kaza yake wa'azin rana duk abin da kai ba za su yarda da kai ba za su ajiye ka a matsayin dan maula sunan ka dan maulan masallaci to ka je jeji kai ne ka je gun mai karamin karfi kai ai masallaci ka je masallaci na mai kuɗi ne ya kankara masallacinsa ya gina yana gefe in ya zo masallacin kuna karatu aka zai jingina ya zauna kuɗi kai ba kai zaka ce masa alhaji zo ka je karatu ba yawan da aka zo masallacinsa na kan doki ba shi ne ma ba mutum ya kankare masallacinsa na zamani ka ce sai ka ba da karatu ka bar kuma alhaji kafin ka je umara fa a dan ya hakuri a zo a je karatun nan to ya zo ya ce a kawo min hulo nawa na biyu kuma ya ce kai kawo min waya tun da kama min wani masallacinsa ne kai saka ce kar kai waya kai saka ce kar ka kawo hulo yanzu a nan masallacin ko buhari ya isa ya waya a nan dai wane yi a ko gwamnan ina ne ka zo nan sai dai kuskure amma ka daga mana waya za a yi wani abu wallahi za a yi wani abu ko mu ce kar ka yi ka ce za ka yi Allah ya batar da kai ko ka yi ka gamu da bala'i ko ka haƙura a yi abin da ka tara ana yi amma yanzu za a game da fushin Allah a inda muke muka zauna to amma kun je masallacin mutane mutum ya gina kayansa kurin kaje da ƙarfi da yaji kai ne limami kuma ka matsa sai ya zo ya ji karatu sai ya zo ya ji karatu ya zo an shigo masa da fulallukan su ya dan kwanta an kawo wayoyinsa an zubar masa cir yana yi sai dauka in ya waya ce malam a ku ci gaba da karatun ku alhaji wani ne baya gajiya malam wani ku ci gaba da karatu zai ce ku yi karatun ku yana wayansa kuwa ya ja wannan masifa duka kuna fahimta na dai hankali bayan hankali ko to yi yasa duk abin da kuka ga muna hana ku akwai illa ne a ciki yanzu illar na kawo muku da ba ku san da wannan illar a cikin wannan gurin da nace kar ku je ba to ka je kofar fada kuma ka sa mun bare dole sai kai wa'azi a kofar fada ko kana zuwa kofar fada kana magana bakin ka ya saba da aka ce a saukar da shi dogare suka ce kai dan talakawa rufe bakin ka hattara hattara hattara dan talakawa aka fusgo ka a mambari aka saukar da kai sarki ya ce a kyale yi a kyale yi kar a yi haka malami ne nan gaban kawo jikinka da ƙarfi da ba gobar fada ba wa zai ma haka ta man kaje gobar fada sai kai wa sarki wazi an gaya ma wazi yake so ka kyale yayin da ka gan shi ya fi ka sani tunda bai zaɓi malamtan ba ya zaɓi sarauta ka kyale shi kai da ka zaɓi malamtan sai ka je ka zauna kai malamtan a kofar gidanku a barwa masu sarauta a kofar gidansu an sani ne ka shawara malam wane ya zo ya gaya mana gaskiya to yabo almajiran ka ku tafi ku je ku zauna ga yadda Allah ya ce ga yadda annabi ya ce wannan shine neman ka aka yi da hujja in ka zo za ka wa sarki wari a kofar gidansa duk musiba da ta faru ba kai ka ja an gaya ma sarkin kafiri ne tambaya muke a ba musulmi bane tunatarwa ce yin yana so a jiya in ba a so a yi wa wanda suke da bukata kun fahimce ni kamar shan ruwa ne a zamanin mutumin da yake da wadata ka ce wani za ka yi haruwa yi kuma ya je coca cola ya je fanta ga nama wai ka ce za ka yi haruwa ba zai ya ba in kana da bukata kai ka je ka yi haruwa an gaya ma shan ruwa da zai yi azumin ya gaya ma zai fara kaga mutane suna nan to haka ake wa sarakuna karan tsaye sarakunan ma tun suna jin abin ma da nauyi sun fara mai da abin ba nauyi tun suna jin ma ko ba gaskiya suke ba har yanzu sun fara yadda ko mummunan abin nasu ma gaskiya ne yau da malami sarki yake neman malami yanzu malami yakan nemi sarki har kana jin daɗi aya kofar fada ni nake wa'azi a zantar lamusu ni nake wa'azi ka je a bankin wawun ma ka je kai wa'azi irin ka nawa bankin wolu ma ka je kai wa'azi ba santar masu ba bankin wolu ma ka je kai ka san ma yadda aka gina masallacin kana santar mos santar mos kowane masallaci aka ji tsoron Allah ba santar mos ba ne babban masallacin garin nan mu ma santar mos ne na garin arewa santar mos ne a wani abu ne sa suna kuma an ce babban masallaci a ji tsoron Allah gun abota wa Allah amma ni ne da kafin ku fara magana wai ni ne limamin santar mos ana magana a bana ka ce kai ne limamin santar wa nawa aka yi limamin irin ka amma santar waye ne santar wa ne kai rabu da su wai abin alfahari ne sai mutum ya zai ta ni limamin santar musulmi tun kafin a kafa abuja ma wasu limamai ne saboda haka duk wannan ba yi bane ku tsaya ku ji tsoron Allah inda Allah ya ajiye ku wannan shine gargadin da yake karkashin wannan aya sai magana na gaba na ƙarshe kar ku raina wanda Allah ya baku shi idan Allah ya baka almajirai baka nene su ba suka zo gunka suna tambaya ka kula da wanda suka zo gunka dan annabi an ce masa wala tadru lil ladina yad'una rabbahum bil gadadi wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay wala min hisabika alayhim fatadruduhum fatakuna min az-zalimin saboda hakan Allah ya baku kudin da muna karatu wani mai kuɗi kuma yana da 'ya'yansa kamar guda goma aka ce malam wani yaran nan za su yi karatu amma fa sai kun tayi daga karatu karka yadda ya je can ya ba wani malamin da yake so in dai za a yi haka to Allah zai sauke wa malamin masifa kun tayi a karatu yaran mai kuɗin su zo su yi ga cikin wayannan almajiran kowa ya zo a rabe kai ku zo da littafin ku kurin ba ruwanka da wani dan mai kuɗi ne ko ɗan sarki ne ba ruwanka kurin a bashi karatun yi magana a bashi kashi duk wanda ya mai da ku baya mutum yana koyar da ƙur'ani sai ga makarantarsa ya ware yaran masu kuɗi a gefe yaran talaka a gefe kana koyar da karatun Allah Allah ya sa a kamun su da ni mai darasu ne a kamun irin wannan aga labari da kansa zai ɗauke kayansa wallahi yi mana likimo zai yi ina karatu sun ɗauka gidan ubansu ne suna wasa suna wasa na kai wane ga Allah a gabanka ai na fara lafta musu bulala mana sai na tabbatar jini ya fita za su je gurin uba mara yaran nan abin da a alaji za a zuga yawa da basu mutu ba fa wallahi ni ana nan na kai su ne Allah ne ya kwace su wallahi a dan mai kudi ai ba a yi masa da wasa ba yadda muke daukan dan talaka haka muke duka ba na kudin da gaske muke in san mutu wayannan ba Allah ya taimake ka bane in sun muka mutu ba barkan ka ba alaji yanzu ma na aika za a kawo dore na ne gobe ya dauke su ka huta amma dan mai kudi an zo yara suna iskanci an ware su gefe su ba za su yi karatu da wannan ba yaran mutane suna da allo su yaran su suna da takardar qur'ani ka ba su malami kana abin Allah wadare sai je dauko qur'ani din misra ya danka musu su yaran mutane da allo wayannan din fun wayannan suka yi duk wannan yake mai da ku ba ba ruwan kan dai makarantar ka ne an kawo da da yaron mai kudin da yaron talakan duk da ya karka karbi kudi nawa ake bayar ka ce ba ko zizi sai bulala ba ko zizi sai bulala ake bayarwa babu abin da za a bayar ka gaya musu haka an alƙana mai kudin ya ce maran ka alaga ta malam akwai abin da ake bawa makaranta babu makarantar sai take bada bulala duka a dinga zane su sai su koma su nutsu su yi karatun kai ko makarantar ka zai albarka tun da kawo waye ba za ka ke ba amma kun ware har ma ku je kuna biya musu daban ko kuma har ma a dawo a makarantar gurin zaman su daban gurin zaman ƴaƴan talaka daban ai alaji yana aiko da kuɗi alaji yana aiko da kaza Allah ne zai baka ko alaji sai Allah ya barka da yi ya ce kai alaga ta malam karatu na ya isa haka kaji ko kar a bata yaran mu tunani da yawa za su yi boko haka zai ce ma a bari abin da aka ya isa zai ce abu zace kuma waye ja wannan to in Allah ya sa kuna karatun allo kuna bayarwa ba ruwanka da dan kowa dan waye ma in ya zo kurin a biya masa dan Allah kar a raba gurin ƴaƴan masu kuɗi kar a raba gurin ƴaƴan talaka ba ruwanka da uban da yaro ya zo kurin a koya masa dan Allah yadda ake wa ɗan talaka shi ba wa ɗan mai kuɗin haka idan an zo ana karatu kuma ka kula sosai wane babanka yana gidan ka dai kana barin ɗan mai kuɗi yana zuwa ɗan talaka ba zai ma karatu ba an zo makaranta yaro kar ya tashi sai lokacin da ka sa da yaro kwaram in ya zo ka tambaya hanzarinsa in ya zo ya zauna menene fitsari an dan mai kuɗi ne ka ce wane na kashi ya je ya gaban ɗakin ya fitsarin ya kama ruwan adamu menene ba haya wane na kashi ya raka shi su yi ba hayan su dawo tare su zauna karka yadda ka bar shi kadai a gidansa a kira yi ba isa ba in babu ran da ya tafi kar ya dawo kaje ka ce ya muna karatu ake kiran wani a to mu dama ba mu da dan ake to daga yau a bar shi mun fi dahi a makarantar kar ya ƙara zuwa amma kana karatu sai masu kudi yaran masu kudi wai sai yaro zan ta in je gidanmu ni zan je ban yi breakfast ba sai na ci abinci zan dawo ya zo gun malamin ya kada kekensa ya hau kekensa a gaban malam ya koma ya je dan mai dan talaka ya ta ya ce kulkul to a nan kulkul zai amfani ko kulkul kace ba zai amfani ba ina nuna muku yadda za ku darajanta in masu karatun allo ne idan kuma karatu ne muke irin wannan na ilimi to babu bambanci kar ka nemi kuɗin laraba kar almajiri ya kawo komai kowa da kowa ka musu kiliyarin su zama daidai yanzu mu ka muke tagarwa mun canja ma wannan tsare-tsaren littafi za a sa an kana so kai karatu in ba ka so wani zai yi mun ga dama mu ce littafin ka ne mun ga dama a ki faɗa a shiru kudin ka zo an yi karatu an fice kuma ka san yadda za ka yi in kai mai zuciyanka mai kyau ne ka je su malawa da su malam sale su sinatar da kai gurin su malam na goma ka je su malam na zaria su malam musa sa gaya ma amma mun tafi kurin tafiyan jirgi ya ke yi in ka zo makaranta za a yi karatu in baka zo baka gwada ka ga za mu jira ka dan Allah ko ka gwada ranar asabar ka ce ni ba zan zo banda ka zauna ka ce malam abba zai yi karatu ko zai jira ni to kai koyi kai izina da wannan ya ishe ka aya mu je gudan tsayawa modibo
فبادرت إلى نكة سافرة عن وجه الغرر فبادرت كي gaggawa ila nukatin izuwa ga wannan fa'ida safira wanda yake mai haske an waje da garare ga fuka na bukatuwa muwaddiyan min zalika alhaqqal muhtarar muwaddiyan wanda yana bayuwa min zalika daga wannan haqqal mubdarar shine haƙin da aka wajabta ikitalastuha ala istijal yasa yanzu nake sauri nake tsuntsuntowa na tsunto nan na tsunto nan da gaggawa in ji shi alƙali ya ce zan yi sauri na tsuntsunto su ne dalilin sa limal mar'u bi sadadihi min shughulil badani wal bal da mun sauri kar wani laruran ya zo ya fada ya ce limal mar'u shi mutum bi sadadihi a tabarkinsa min shugulil badal wal bali yanzu nan wani abu zai zo ko jiki ba lafiya a ce ba lafiya wal bali ko wani abu zai shagaltar da shi na yaya ko za a aurar da yaya ko wani abu duk irin wannan shagalin kar ya zo kafin ya zo mun yi nisa ya samu ma muna yin aka ji ana sallar laya muka ce mu za mu yi sauri ba mu koma karatu ba sai mun jira ba mu koma kar mu je muna delay ban fara karatun da wuri ba shagulgula su yawa shi ma alƙali ya ce irin wannan ya sakar wasu shagali su zo su fi ƙarfin mu da wurwuri mu yi sauri mu koma to Allah ya saka da alkhairi mu ma mun yi koyi da hakan
mimma qullidahu min maqalidil mihnati allati butuliya biha bima ba da banza ba tawaqahu abin da yan nan naduwa gare min maqalidi na wato maqalidil mihnati shine dan mukullan jarraba kala kala aladi ibtiliya biha wanda da ita za a jarraba mutum da ita fakadar ta shigalu an kulle faradin wa nafalin wannan wannan jarrabe jarraban ta zo ta kadu ta kusanta ta shigalu sai ga ta shagaltar da mutum an kulle fararin ga duk wani abu mai nauyi wa nafalin da mara nauyi wata ruddu ba da wasu ne takawimi ila asfala sufulin sai ga wata ruddu mutum kuma ya ju an mai sheshi ba da husn ta gawo bayan yana kyan tabarki na tsayayya ila asfala subulin zuwa asfala sabilin Allah ya kiyashe mu walaw arada Allahu bil insani khairan laja'ala shughlahu wa hammahu kullahu fi ma yuhmadu gadan wala yuzammu mahalluhu mu da dai arada Allahu bil insan Allah ya nufi mutum da alkhairi laja'ala shughluhu sai Allah ya sanya shughulinsa wa hammuhu da himmansa gaba daya da shagalinsa kulluhu fi ma yuhmadu sai ka ga mutum kullum yana yin abin da za a masa godiya gadan gobe kiyama ranar gobe kiyama sai ga aikin ya zama aikin alkhairi ya yi ta aiki abin da ake ta masa godiya wani san barka wani Allah ya saka masa da alkhairi wala yuzammu mahalluhu ba a zargi matsayinsa ba falaysa samma siwa narratin na'imi aw azabil jahim bai zama sun masannan idan aikin ya yi kyau har ratan na yin sai ka gani mutum ya zo dausayi na ni'ima wai za ra'aita san ma ra'aita na'ima wa mulkan kabira au azaba nalim ko kuma idan mutum ya bauɗe ya bar aiki ya yi mummuna aiki sai je gaba da azaba mai radi
wala kana alaihi bi kuwayyisatihi wa istizqazihi muhjatihi wala kana alaihi sai kasance a gare bi kuwayyisatihi da cikin kebo da Allah ya wa mutum gaba kaɗan wasin ƙari wasin ƙazi muhujatihi kuma sai kaga Allah ya tsame shi akan tabarki na sa wa amalin salihin yastaziduhu kuma malin sali kaga kyakkyawan aiki ya zazidu da yayi sai kaga yana ƙarar da shi kullum aikin sai ya juye ya zama sadaqatul jariya wa ilimin nafi'in yufiduhu aw yastafiduhu wannan nabiyin in ya bada ilimi na shari'a mai amfani yuzidu sai kaga yana fa'idantarwa ligairi ga waninsa auyen sabidu ko kuma wani sai zai fa'idantu a gunsa to ma daya a cikin nan ko Allah ya ba mu ilimin da wani zai karu ko kuma wanda mu ma za mu karar da wani to ayi wa annabi salati goma a garanci fatiya gafa uku uku godiya ga ubangiji بسم الله نقول هو الله كفى أكوكم أنا ما لم يوزي تفي جدا زام مسا دعا أما سفاتي كفى بكوي بكوي الله يخيك أسا الله يدقى درجك Allah ya mamadu ba wannan dubu goma kai kuma wannan dubu biyu na kai wannan zama da muka yi da kai na alkhairi Allah ya kai ka sa in ka je Maiduguri Allah ya daga darajarka a yanda kake zaune Allah ya tabbatar maka da alkhairi makarantu fatiha kafa uku uku da na ga bukatun da namu bukatun duk Allah ya biya mana darajar wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam lilafi kafa bakwai bakwai dukkan sharri Allah kai mana hijab a ƙara fatiya kafa uku hanyoyin arziki duk inda suke Allah ya buɗa mana Allah kama da ɗauki wannan almajirai da muke karatu Allah kawo hanyoyi na alkhairi aiki masu nauyi-nauyi wanda zai zuwa al'umma ba faranta wa al'umma ne gabar yamma kudu arewa ko ina Allah ka buɗe mana ka haskaka mana ya Allah ta tanka da yake hannun annabi a buɗe mana da mu da jama'ar mu da almajiranmu da sabon almajiran da suka zo karatu da tsohon almajiran da muke tare da su da littattafan da muke nema mu ga an karo su to da Allah ka yi dalili a cikin hanya mafi sauki ka buɗa mana darajar san da muke wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a karanci fatiha da salatul fatiha ربنا تقبل منا انك انت السميع والعليم الغفار كما جاء يسلى كي يسلى في كل ليله تمام